بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara hada mu a yau Lahadi 28 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1447 wanda jira 21 ga watan Satumba 2025 miladiya. a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatun tauhidi a ciki muna karatun tajridul tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqdisi amma kamar yadda muka sanar ranar asabar a yau karatu wannan karatu na na tauhidi ba zai samu ba a insha Allah abinda zamu yi shine zamu zamu karashe wannan wannan lacca da muka fara yi na ranar ranar Laraba lacca da muka yi ranar laraba wanda muka sanya mata suna mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam bi ta'zimihi wa tawqirihi wa ta'atihi wa muwafaqati sunnatihi la bil ihtifalat wal lahawat wal muhdathat wal bid'ah muka sa mushi take da soyayyar da ake ma'aiki tana tabbata ce ta hanyar girmama shi tana tabbata ce ta hanyar dacewa da sunansa ba da bukukuwa ba ko sharholiya ko kirkirki gini ko kaje-kaje wannan shi ne a matashiyan hakikan matashiyan wannan lacca in za a tuna a wancan zama mun su dole ce da muka yi musu maganganu akan sunna muka yi maganganu kuma akan bida'a ba zai yiwu a ce za a yi magana akan waɗannan abubuwa da ake fararwa a wannan wannan watan ba mutukar ba a fahimci menene suna menene ce bid'a a muka yi maganar cewa ita bid'a akan same ta a waje abubuwa guda biyu ko dai a same ta a abinda ake kira masailul ilmiya masailul ilmiya shine abubuwa wanda suke shiga cikin imani guda shida wasu abubuwa da kai baka da wani abin da zaka iya zuwa da shi a shari'a sai dai ka dogara da abin da shari'a ta gaya maka tun daga labarin samuwar Ubangiji da kuma sunayensa da sufofinsa da samuwar mala'iku da kuma wato aljanna da huta da tashin alkiyama da kaza da kaza irin wani ana kiransu almasayin ilmiya matsaloli wanda matsaloli wanda su waɗanda ba ga matsaloli ne wanda ba ka bukatar sai sai kayi wani ishtihari dole sai dai a gaya maka kai imani kawai kuma in an lura ba wai aiki ake bukata a yi ba to da mutum zai zo ya fara da bid'a a wannan babi to shi wannan wato zai zama ya fara da wata magana wata aqida a wannan babi kamar yan shi'a kamar mu'tazila kamar jahmiya wannan sai a kira shi da bid'a to sannan kuma muka ce akwai kuma bangare na da ake bukatan aikin bawa ana kiran shi al-masail al-amaliyya ko kaje al-ibadat muka ce wannan a ce abubuwa ne guda shida Allah ta'ala ke bautar da mu mu bayi shi in aka sami bid'a a nan a to shi za a sami za a sami matsala mutum zai zama shi ma abin da ya zo da shi bid'a ya zo da shi muka ce kamar mutum ya zama ya yi kini da shari'a a wajen zamani zamani ubangiji ya bautar da mu da zamani wasu lokuta sun yi za a yi azumin ramadana lokacin sallar isha da yi za a yi sallar isha wani shi ma ya zo kirkiri wasu wasu wato bautuka da ake ma ubangiji ya ce ga a zamani kaza ake yi wanda ba a saukan masa da wannan ba sai dai san zuciyarsa to ba za a bi ta nashi ba shine zamani haka almakan ubangiji ya bata da mu da wasu wurare da ake zuwa muna bauta a wajen muna shigowa masallaci mai bauta muna zuwa aikin haji muna zuwa umara wani shi ma ya kirkiro wasu abubuwa ya ce wato a dinga zuwa wasu garuruwa ko wani waje a dinga yin bauta akwai wato daraja a wurin kuma Allah ta zai ba da lada to wannan sai mu tambaye shi ina da diki ko kuma abin da ake kira alqadar adadi Allah ta'ala ya batar da mu da raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu ya batar da mu da kaza so adadi kaza azumi wata daya wani shi ma girgiro wasu ibadu duka ya ce dole sai a yi shi a adadi kaza shi ma za mu tambaye shi mu ji ina dalili ina ya samo wannan idan babu dalili shi kenan zai mu ce mishi wani abin da yake ganin bid'a sai kuma al-jins ubangiji ya fitar da mu da wasu abubuwa sai da wato muna son bauta mishi sai dai mu zo da jinsin abu kaza kamar yanka misali za ka ji in lokacin lai yayi a zo a ce sai dai ka yanka dabbobin ni'ima ba dama ka je ka yanka kaza ko zakara ko jimina a wannan idan mutum ya je kawo wata sabuwar aqida ya saba ma ubangiji a jinsi abinda ubangiji yake mutar da mu to shi wannan shi ma za a kira shi dan bid'a sai kuma sababi shine dalili ubangiji ya kaddara cewa idan muka shigo masallaci a shari'ansa ya kaddara mana shari'a idan muka shigo masallaci zamu tafi masjid tafi masjid dalili ne na shigo shigo masallaci shine wato yasa muka tafi masjid wani ya kirkiro yake cewa da zaran shi ya ga waliyin sa ya ga shehin sa zai zauna zai mishi zai mishi wasu kabarbari a wajen zai mishi kabarbari akalla guda uku ko zai mishi wani nafi a wurin sai a ce mishi na ka samu wannan idan babu inda ya je sabo ta sai a ce mishi wannan yanzu ya zo da bid'a saboda ya saba da shari'a sababi sai kuma a kaifiya idan an lura wannan sallan Allah ta'ala ya mutar da mu da kaifiya wani sumfuri na ta musamman da muke yi mu ubangiji sallan da ita za mu miƙe mu kabaran harama mu karatu mu ruku'i mu sujjada mu tahiyya mu sallama mu kaza wani shi ma ya kawo sabuwar ibada ko kuma a da can akwai ta amma ya rina ta da wata sabon rini da wani sabon rini wanda yake ba a saukan mashi da wannan a shari'a ba ya ce ga yadda za a yi wata sabuwar ibada wata latifa ce wata fa'ida ce sai mu tambaye shi ina ya samu dalili idan bai samu ba to yanzu wannan abin ya zama ya zama bid'a wannan jijin na ƙara wato yi mana wato tsokaci ne akan abin da muka riga muka tattauna to abin da ya galibi yake da yake da wato rintsi ake kasa fahimtansa har ya sa ma wasu daga cikin malamai da ake kyautata musu zato suka fada kuskure a wajen cewa akwai bid'a kyakkyawa shine wajen wata matsala muhimmiya da malamai kyauta al-musalih al-musala mun fara magana wato a lokaci ya mun na ma so in wuce saboda a lokacin na yi ta kokarin a gama laccajin to sai kuma naga abin ba zai yiwu ba an bar shafuka da dan yawa kuma ba lalle a samu fa'idin da ake bukata ba shi za mu take kan magana kan mulki kamar yadda na faɗa amma waɗannan shika-shikan da shine mutum zai fahimta in ya ɗauka ya fahimta to ya rike makamin da wato zai za a kama su da shubaha ba dan yanzu lokaci da shubohi a mu ba mun zo ne saboda mu takalla wani fada ba ko saboda mu ba wani haushi mu mun zo ne mu ya da sunna da muka fahimce ta kuma mun zo ne saboda wato a mu yi abin da ake kira karatu ba wai a yi wani azufa wasu emotions wasu sosuwan zuciya kawai a dinga dukan teburi ana cewa bid'a ce ko kuma a sunna ce ko kaza ko kaza mu yanzu mun wuce wannan gaban magana ce ta hatu burhanakum kawai ka kawo hujja kai man kana da shi shikenan wanda muka kira lacca kai ma yanzu ka je ka kira ka gabatar ka jinkitar shikenan masu saurare kuma duk suna da hankali za su iya fahimtar ina aka dusa a masalihul mursala yana daga cikin abin da ya sanya wasu daga cikin malamai kamar yadda na faɗa suka faɗa kuskure akan bambanta tsakanin bid'a da abin da ba bid'a ba musamman masalihul mursala wato bid'a da take ake al-bid'a ibatiyya za mu zo magana kan bid'a ta hakika ne wata ta asalta ma dama bid'a ce akwai mabida ta ibadiyya wacce asali an raba ta wani abu ne wanda yake shari'atacce kamar san annabi san annabi mashru'i ne ana so gidan ma annabi karanta mai yara sirorin sa da ana bukata ta ba a raba shi da wani abu kaga shi bid'a ibadiyya galibi kuma da ma rigima da aka fi a duniya akan bid'a galibi bid'a ibadiyya ce zikirin annabi sallallahu salatin annabi wanda ana bukata ba wanda ya ce maka wani haramun amma yanzu wani zai ce kawai a shi wanda zikiri in za a yi sai lokaci kaza kuma a zagayen farin kyalli kaga shine ake magana to kan ka zo da bid'a kuma ko ko ce a sai an zo da wani sunfuri ya zukan kiji ko wani abu to yanzu kaga an zo da sabon wani sabon doka aka zo ita kuma da ba a san ta ba wannan ke albidan ibadiyya bid'a wata aka rafa ta da abin da asalin shari'a ta ce to wannan ya sanya wato da yawa mutane har ma malamai ba ma mutane ba suka kasa fahimtar mece ce aka kira masalihul musala kuma ba na gani a fahimta ta ya halatta wani bawan Allah ya zo ya magana akan bid'a da abin da ba bid'a ba mutakar bai san abin da ake kira masalihul musalla ba kai shiru shi ya fita cancanta a wato gare ka mutakar baka fahimci waɗannan abubuwan ba in baka fahimta ba shikenan ka samu wasu malamai da kai yarda da su ka ta kawo wa kullum min asin balala kai shiru mana da bi abin na hala mala samiru fa huwa rabbun kai shiru kawai abinka amma kar ka je ka ce zaka tattauna da wani mutumi wanda kai in baka san me ake kira masalihul musalla ba dan za su kawo maka wasu shubohi na hada qur'ani na kaza na kaza na kaza na tarawih na cewa Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi in baka fahimce mece ce masalihu musallam mutum zaka yi ta samu shubuhi irgi da kuma sai a waye gari maimakon kaza ja zakara kuma zakara ta ja zakara ce zama ta zakara ce ja kaza wani kaza ta ja zakara a masalihul mursala malamai da yawa sun yi tattauna da ita mu da ba maliki asali mu muke da ita duk da ya dan shige da istihsan da al-istihab na shafi'iyya al-istihsan na hanafiya amma da ba asali mu malikiya mu muke da ita misali al musalla kamar da zamu zo mu dan yi magana lokaci kadan akan ta saboda ba za mu bata lokaci ba ina ina abin da zan iya tunawa shine akwai mahaifina professor Yusuf Al-Hakim shekara 42 baya rubutun shi da ya a Masar yayi akan akan shi wannan masalif al-musallad al-masalif al-musallad inda al-imam al-ghazali duk da shi ya rubuta shi ne da turanci a 1983 ya rubuta ba wai da digirin ma farko ba a digiri na biyu ya rubuta a wannan lokaci ya rubuta wato masalif al-musallad a wajen imam al-ghazali yana nan a intanet ga wanda yake son ya duba zai yana tafi wannan abun zai gani da turanci wannan masalif al-musallad as cited by imam al-ghazali ban mai da shi larabci ba amma dai muna sa ran insha Allah in an Allah ta ba mu kuwacewar lokaci da kuma dama za mu mai da shi larabci saboda ɗaliban ilimi su amfana akwai abubuwa sosai da yi magana akan ghazali fa shafi ne amma kuma sai yake yin ta magana kan misalihul musalla wanda ke nuna maka cewa wato kai ɗalibi sai ka yafa fahimci waɗannan abubuwa baka fahimta ba to gaskiya magana akan bid'a sunna ko mice ce bid'a mice ba bid'a ba wani lokaci kar ka je ka ce ka tawa da wani ba wai na ce kar ka faɗa ma wanda suke suna karkashin ka ba kace wannan kaza bid'a ne kar kai ka faɗa ne amma kar ka zo ka tattauna ka ce wai za ka tsaya kana tattaunawa na hujja da wani saboda zai kawo maka shubuhi kuma ba za ka iya wato ce musu komi ba a idan muka fahimci zan zan ta kokari kamar da muka fara a wancan an lura ba ina ta kauce mu ta'arifai da yawa saboda ta'arifi zan ta sharhi amma ina buga misalai shikenan sai a fahimci inda aka rusa nasoshin shari'a idan an lura za ka same sun kasu kashi uku za ka iya raba su kashi uku na farko akwai abin da za ka gani shari'a ta riga ta babu shi karara suka ce mana shari'a ta gaya mana ga yadda za a yi karara aka gaya mana ga yadda za mu yi sallah karara kuma aka gaya mana cewa mu yi sallah a qur'ani manzo Allah kuma ya gaya mana yadda za mu yi sallah a hadisi karara aka gaya mana za mu yi zakka karara aka gaya mana za mu yi azumi za mu yi aikin haji aka kuma ba mu wani kayfiyya shar'iyya da bawiyya aka ba mu wani sumfuri ta musamman da shi ne za mu yi mutan da shi a to wannan shine abin da malamai ke kira ma shahida alaihi nasu bi qabulihi sarahatan ko sarihan ma ja ma warada nasu bi qabulihi sarihan abin da nasi yazo karara yayi magana akan cewa wannan dole a yi shi dole nasi da ya zo a kebe cewa wato sai an yi sallah sai an yi azumi sai an yi zakka sai an yi kaza wannan baka bukatar wato a wani yazo yana maka wani fashin baki akan yayi yayi ko bai ba ya halta ko bai halta ba wannan baka bukata saboda haka duk wanda zai zo ya kawo wani abu da zai kishin wanda zai zama ba bai dace ba wato wannan Allah sai an fahimci wannan gaba ta farko shi nasoshi na shari'a ko dai nasin da ta zo karara ta ce mana bi kaza to wannan kaga shikenan ubangiji ya riga ya shiga dama ko kuma nasin da ya zo kai tsaye ya ce mana abu kaza haramun ya haramta mana giya ya haramta mana caca ya haramta mana ya haramta mana cin riba ya haramta mana cin dukiyar maraya wannan duk baka bukatar sai an zo an gaya maka cewa wannan haramun ne ko halal ne baka bukata sai kuma wato abin da ke bayyana zalika la hadha wa la hadha inji malamai abin da ke tsakani tsakani shi ba a zo an faɗe shi cewa a yi shi karara ba shi ko ba nasi bai zo kuma ya ce kar a yi shi karara ba to dama galibi ana ake samun matsaloli to shi abin da malamai ke yi ba wai ana wannan ya kasu kashi biyu shi kansa wannan din abinda malamai yadda malamai ke mu'amala da shi suna mu'amalantar shi irin wato ta marhala guda biyu marhalan farko shine wato ya zama shari'a bata faɗi cewa a yi ko kar a yi ba to amma sai a zo a duba wannan abin sai a gani shi wannan abin da ake bukatar a san halaccinsa ko haramcinsa ya faɗa ne cikin abin da ake kira masalihul al-masalihul amma a shari'iyya abinda maslahohi na shari'a da ko da mutum bijin karanta ba ya san shari'a ta zo ne ta koya mana wani abubuwa ga wanda ga wanda ya kallo na tsanaki ya kalli an-nusus al-kulliyya na da Allah ta'ala ya gaya mana ko manzon shi ya gaya mana a al-masalih al-amma shine kamar ka ce Allah ta'ala ya san kamar da shari'a ne saboda dan adam su rabota duniya da lahira wannan sa'adatul bashar maqsudi ne a shari'a sa'adatul bashar fi dunya wal akhirah wannan maqsudi ne saboda haka duk wani duk wani abin da koda ba mu san dokai cewa halal halal ne ko haram ba amma muka duba muka ga ina yake cikewa sai muka ga zai cike ne zuwa ga ko dai a ji dadin duniya da la- da lahira in aka ci dadin duniya kuma wannan bai kore kuma a ji dadin lahira suna haɗewa ne tare to wannan ya halatta a yi shi an fahimci an fahimci wannan ko kuma ya zama a wato a, wannan ya faɗo cikin abin da shari'a take koyarwa ne na gamammin adalci shari'a ta riga ta yi magana cewa Allah ta'ala yana umarni da ihsani da adalci sai kaga wannan abun yana cikin zuwa ga ihsani da ko adalci yanzu baka bukatar shari'a sai an ce maka wannan halal ne, ya zama halal al-adl wal ihsan inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ya Allah ta'ala a banda wannan kuma sai kuma ka duba ka gani cewa in aka halatta wannan ko da shari'a bai yi magana kan halal ne ko haram ba amma idan aka halatta za a dauke ma mutane wahalhalu in aka bar shi ba halatta ba to mutane za su ga wahala in aka ɗauke to za a yi a samu abin da kira rafu na haraj rafu darurat to kuma ubangiji ma bai samu da kunci a addini ba so idan duk abin da ya dace da wannan to malamin sun ce to wannan ya faɗo cikin abin da ake kira wannan maslaha ce maslaha ce kuma mursala daga nan ne malamai suka fitar da wasu abubuwa manya guda biyar suka ce waɗannan ad-daruriyat ko kuma al-maqasid ash-shar'iyya guda biyar wanda shari'a ta zo ya dinka kare maka waɗannan abubuwa na farko shine ilmuddin kiyaye maka addini sannan kuma wato kiyaye martabar rayuka kiyaye martaba na al'arab mutunci kiyaye martaba na dukiyoyi kiyaye martaba na al'ansal wato na wato aure kulatayya tsakanin mace da namiji da sauransu ya zama lalle za a yi ya zama an daya ko ta halal ka aje ana neman banza abubuwan banza da sauransu su waɗannan abubuwa guda biyar misalin ilmusala kan aka same ta tana yi wa waɗannan abubuwa guda biyar hidima ne za ka ga abin ƙur'ani bai zo ƙarara ya ce abin nan ba daidai ne ba bai kuma ce daidai ne ba to amma da muka zo sai muka ga to wannan abin amma yana cikewa da wajen kiyaye addini ko yana cikewa da wajen kiyaye rai ko yana cikewa da wajen kiyaye dukiya ko kiyaye mutunci ko kiyaye mutunci na auratayya na ƙullatayya na mu'amala to yanzu wannan ya shigo abin da malamai kira al-masalih wal mursala na fara da misali ne saboda zan shiga ta'arifi a fahimci inda malamai ke faɗa saboda haka malamai suka ittifaki wannan ittifaki na malamai cewa duk abin da ya zama wato zai tabbatar da gaya ta shari'a a matsayin shi na hanya shi ba shine gayar ba ba shine a matuƙa manufa abin nema ba amma shine dole zai ta wannan hanyar za ka tabbatar da wannan gayar da ake so da kiyaye addini ko kiyaye rai to yanzu wannan abin kamar shari'a ta ce a yi ne ana kiran shi mulhaqat ay yulhaqu bima shahida alayhi an-nasu bi qabulihi umuman wato ana za a riskar da shi da abin da nasi ya riga ya umarni cewa wato a yi din shi ke sai a riskar da shi a haka misali mu kawo misalai tun da kamar da na faɗa zan ta kokari mu ta kawo misalai saboda jama'a a fahimci abubuwan yayin da muka shiga wani rintsi sosai a kamar wato yadda za a ce mutum zai je jihadi kuma jihadi wani abu ne a cikin bukata a shari'a me yasa ake jihadi saboda ɗaukar kalmar Allah ta'ala saboda ɗaukar kalmar Allah wannan jihadi wani abu na shari'a da dole sai an yi shi mutukar Allah ta'ala ya babu dawa muka yi jihadi to Allah zai tambaye mu ba a jihadi ba to amma maganar ya za kai ya zan raba shuwa wato sojoji na ya zan raba formation na sojoji soja tsaya can wani strategic formation hada zan yi raba ce yi kaza yi kaza yi kaza a kai tsaya tsakiya kai yi kaza a in za ka yi hadi ka zo ta gabas ne a zo ta yamma ya zan yi wannan to wannan kaga hanya ce zuwa ga jihadin ba shi ne jihadin ba to shi ita shari'a ba ta zo ta gaya maka wai ga yadda za ka waɗannan abubuwan ba saboda hikima tana da yawa kuma komai akwai yanayi da ke ba yiwa me za a yi to sai shari'a ta baka kai ka je ita jihadi ita ce ibadar rantsa hanya kuma za ka tabbatar da jihadin kuma sai aka barka ka tabbatar da ita ka bi ka lura da maslaha da mafsada abinda maslaha ta hukuntar sai ka ce wannan ya a yi abinda mafsada ta hukuntar sai ka ce ba za a yi ba to yanzu wannan shine malamai ke faɗa cewa wannan wasila ce wannan wani wasu plan plan da zaka kawo wasu tashkila da zaka kawo wani formation da zaka kawo saboda ka yi ka je ka jihadi lami lafiya ka samu nasara ka dauka addini ka ciya addini to wannan shine malamai ke kiran shi wato maslaha a wannan kaga wannan baya cikin bid'a yanzu ba zai ka zo ka ce wai na kawo bid'a ba saboda na kawo yadda za a je a kai hari mai arna mai Isra'ila misali za ka ce na kawo bid'a ba saboda wannan maslaha ake dubawa ana duba ga ya za a yi ya za a yi wannan ana kiran shi masalihul mursala to misali kuma inda aka suka shi suka kawo wa da ke alaka da addini kamar hada Qur'ani lokacin sayyidina Uthman ibn Affan zaka suna cewa ai ai kana cewa babu bid'a kyakkyawa gashi nan sahabban nan sun yi sun hada Qur'ani Qur'ani ba addini bane akwai wani addini wanda ya wuce Qur'ani to sai mu ce mishi a'a a baka fahimci abin ba ko kuma wani tin ya zo ce ai mun hadisin man nan ma collection na hadisan hada su waje dai a ta rubutawa da sauransu ai da can a kira ta yi amma daga baya aka koma ana rubutawa su azubri da sauransu da ire-iren wannan haka zalika wato kyautata ka'idoji na ilmul jarh wa ta'dil na malaman hadisi da suka rika bi wani in ya ce duk zai yi iban karama hauka ce a ce da komai aka yi wa akwai bid'a kyakkyawa to wannan za su zama wato bidoyi a mizaninsa haka yanzu in gina makaranta a shari'a za a kanta da addini alaka da addini za a yi wani alaka da addini waɗannan abubuwa ba ki ɗaya ai kaga sun shiga sun fada ne ƙarƙashin maslaha shi sharaɗin waɗannan Allah ta'ala yanzu yanzu bai ce mana wajen kiyaye dama dai Qur'ani nan an tun kan zuwan manzo Allah ake kanta wahayi har ake rubuta wahayi shi Allah ta'ala yake cewa zalikal kitabu kitabu shine maktub wanda aka rubuta wanda aka rubuta saboda haka tun dama ana rubutawa maganar ma wani cewa wai rubuta Qur'ani wani bid'a ce bai taso ba to amma lokacin manzo Allah an rubuta ne a barbaje sai da kuma sai na Uthman da Rashid bin Thabit sauran wanda suka taimake shi sai aka hada su wannan abun ya fada ne cikin tsandaurin ibada ko ya fada ne wajen kiyaye addini ya fada ne wajen kiyaye addini me yasa saboda maslahan kiyaye addini saboda haka kaga wannan sharadin hada Qur'ani kaga wasila ce hanya ce na kiyaye Qur'ani kiyaye Qur'ani ko ibada ce an fahimci inda misalin musala suke a so waɗannan abubuwa da sun fara cikin wato himmul dini ne haka zalika kuma in ka zo wajen wajen rayuwa zaka ga wato akwai tadwin dawawin a ce an yi wani fayil fayil a ce akwai fayil na wato ma'aikatan gwamnati a ce fayil na haraji fayil na wato iktisad economy da sauransu komai za a mishi dan ko mishi ma'aikata kan ci fayil a ce ministry kaza kaza a rarraba ma'aikatu da sauransu su kaga wannan rabawa me yasa aka rarraba saboda a kiyaye jin daɗin mutane da kiyaye rayukansu saboda wato ya zama al'umma tana rayuwa cikin aminci da daɗi a haka zalika a ce za a kawo wasu dokoki na driving license da sauransu ko kanun al-mutalakat wasu abubuwa za a mallaka a ce dole sai ka ba da takardar sayan fili da sauransu da kuma wasu ka'idoji na dillanci da sauransu da sauransu da wato dokoki da hanya a ce abu dama ko a kaza ko a kaza ko a kaza ko a kawo wasu abubuwa a ce in ka ga girin ka wuce in ka ga ja ka tsaya waɗannan wajen me yasa aka yi su waɗanda an farar da su ne ba bidiyoyi ba ne an farar da su ne saboda wato a sami aminci a shi ɗaukacin al'umma ka a sami matsatsa wato yamutsi kuma wannan yana tikewa ne zuwa ta hanyar sai da wannan za a samu shi kashi addinin ayi saboda wannan ya tsarkake niyyar su zai masa wala da iya wannan abubuwa wannan duk ana kira su masali to shi ba shi ban mace tsakanin masali da mafasid masali idan ya zama daidai ingantacce zaka ga yana tikewa ne zuwa wajen makasudi na shari'a shi ko mafasid in ka kawo wata maslaha da kake binta maslaha amma shari'a bai amfani da ita ba to zaka gani yana tafiya zuwa ga wani ɗaya da abin da ubangiji ya haramta kamar al-mukus malamai suna kawo babban annabi al-mukus al-mukus shine kamar misali a ce nan daga nan kofar famfo zuwa ta caranci sai a samu sun azzalimai su ce duk wani ɗan kasuwa idan zai wuce sai sun ci sai sun ci shi taron wani abu ba ma gwamnati ta sa ba kawai wasu kawai wato yan mutanen banza haka su tsaya su ce to duk wanda zai wuce su sai sun ci tare yadda ake a kudu masu zuwa kudu yan uwan mutum zuwa kudu sun ana yi dole zai wuce area sai ce mu ba wuce area da na wuce an babu kuɗi wannan haramun ne to kaga wannan yana kawo zalunci da da wato keta ma juna to waɗannan duk suna ciki ko kuma mutum ya je ya ce shi gida zai yi gidan mene gida ne zai yi na karuwanci ko kuma gida ne zai yi na caca ko kuma gida ne zai yi na banna wannan kaga duk yana tikewa ne zuwa ga haramci za a ji a yi karuwanci za a ji a yi zalunci za a ji a yi banna za a ji a yi kaza wannan sai shari'a take cewa to wannan ko da wanda ya kirkiro wannan abun ya ce akwai maslaha da yake ya sabar makaruwai su ji su ji daɗi su samu ɗaki su kwanta su yi bacci ai maslaha ce ko to amma wannan maslaha ce mulga shari'a ba ta da aka yi da maslaha ba saboda maslaha ce da da za a yaɗa banna a ban kasa saka wanda ya kawo irin wannan maslaha sai a ce masa wannan masalih ne ka kawo amma mu shari'a ta riga ta yashe ta ba ta alakari da ita ba ita masalihul mursala tana tikewa ne zuwa wato zuwa ga makasudi na shari'a wannan guda biyar manya daga su ko dikiya addini ko kiya kaza ko kiya kaza ko kiya kaza amma misali wanda mutum ya zo da shi a karan karan kanshi kamar mutum ya ce yana shan sigari misali ai ce yana matsaya da wata maslaha na yana jin daɗi da damuwarsa shi tafiya to amma kuma yana fita da kasa sani ba zai kashe kasa bai sani ba sadaka shari'a sai ce wannan matsala ce mun ha ba alakari da ita saboda bai dace da makasudi na shari'a ba Allah ta'ala a cikin makasudi na shari'a babba ya ce kar ku kashe kawunan da kuma kana kashe kanka to wannan shine wato malamai suke cewa masalihul mursala to ita kuma Allah hakika ita bid'a ba ta cikin waɗannan abubuwa ba ta cikin masalihul mursala galibi za ka ga ta matsala an rigima da mutanen da ne akan bid'a su akan wannan mas'alu suke kawo ba bid'a mu kuma ba mu yi ittifaqi da su akan wannan ita ce bid'a ba saboda abu masalihul mursala ta faɗo da cikin ƙa'idodin ita ce ƙa'idodin shari'a manya alqawaidul kulliyya wanda wannan malamai waga wa galtafi suka wallafa kusan arba'un nawawiyya da aka wani qawaidul kulliyya aka gina su inama da amalu bin ya ce kaji malamai sun ce zai shiga cikin babu yunsa ba in kudari addinin nasiha zai shiga ko ina a rayuwarka min hussein islamin mai tarku kuma la ya'nihi shi ne shiga duk wani abin da zaka yi alaka tsakaninka da wani na dubba da kuma alaka tsakaninka da wani ittaqillah wa atbi'il hasanati sayyi'a tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan aka ce maka duk abu wani abu na rayuwarka na duniya an faɗa maka nan an ce maka tsakaninka da Allah ittaqillah an ce wa atbi'il hasanati sayyi'a tsakaninka da saban Allah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan tsakaninka da mutane alaka kanci me ba faɗa kake wannan ana kira alqawa'il kulliyah to wannan anan a ciki ne ake samun masalihul musalla a cikin alkulliyat na shari'a daga nan ne wato ibnu hajar al-asqalani a ibnu razab al-hanbali da yake maganar bid'a a cikin jami'ul ulum wal hikam aje wannan sharhi da yake ba ma'un nawiya sai ya kawo wasu abubuwa manya guda uku kamar murakkabat ne sai sun shi haruwa suke bid'a shi bid'a dole zaka sami akwai kirkirwa dole zaka samu kuma an danganta ma addini sannan kuma dole zaka sami bayi da wani asali a shari'a mu'tabar abun lura wannan shine abin da shi Ibn Jarir al-Hanbali ya faɗa cewa kullu ma ma ahda kullu man ahdatha shay'an duk wanda wato ya kirkira wani abu wala sabahu ila ad-din ya danganta ma addini walam yakul lahu aslun min ad-din yarju ilayhi ba shi wani asali ko dai asali karara ko asali ga mamban asalai da ake da su irin wannan qawaidul kulliyya na masalihul musala wanda zai koma zuwa gare shi fa huwa dalalan mata sadaka yanzu da kake ta magana kake ta ta da jijiyan wuya kan hada qur'ani hada qur'ani yana cikin zuwa kiyaye addini kiyaye addini ibada ce wanda kaga yana da asali yarju ilai sabanin abubuwa da kake kirkirowa na bidiyoyi na dukan kirji na zaga kalle na kaza na kaza na aro aro da wani mauci da kadiriya ke yi daren juma'a waye waye ya koya musu wannan ina yake cikewa yana cikewa da wurin san zuciyarka kawai talabbun wa shahawa amma ba ya cikewa zuwa ga wani abin da zai kiyaye addini kiyaye addinin an kai addini a tun ka halarci shi wannan shehun naku da kakan kakansa ana yi amma musu wuce wannan ba da haka baya cin maslaha addini wannan amma shi ko maslaha ta addini maslaha ta addini ko maslaha ta kiyaye ko maslaha ta kaza ta kaza za ka same shi ko maza ana yana raye in yana nan ya kayi da cewa a'a dan me kai ba dan ka gina makaranta sai mutane ce maka dan me kai dan ka rubuta hadisi sai ce dan me kai dan a lokacin ana rubuta hadisi amru da as ya rubuta ma ali bin abi talib ya rubuta ya malamai da yawa wato sahabbai da yawa suna rubutawa abu sha yake cewa ba za a ni wannan dokokin ba zai ba zan yi hada cewa ba a rubuta mu yace uktubu li abi sha ku rubuta masa to da yanzu dan kana rubuta ilimi sai a ce baka dan me zaka rubuta ta ce kai bid'a haka ba zai zama ba bid'a ba ga wanda Allah ta'ala ya bashi ya bashi basira a to kaga shi anan maulidi malamai mutane ke ta kumfan baki akan shi suke cewa dole sai an yadda cewa wannan addini ne kaga shi wannan maulidin zaka same shi na farko akwai kirkira a cikin addini me ake kira kirkira a cikin addini shi ne an kirkiro wani wani wata da ake cewa jirayen da wannan watan ya zabiyu za a yi wata ibada ta musamman a wannan lokaci haka wani kirkira ce ba wannan san annabi ake magana yanzu ba ai yanzu ka gwaba shi wani abu ne shi wani kirkirwa da kai kace yanzu duk yayin da ya zagayo duk abin da ke zuwa yana zagayo ya zama addini in juma'a ta zagayo sai mu sai mu sallah in shekara ta zagayo bayan mun gama ramadan sai aya sai a sai a kai masalla in in ba masalla ta zagayo sai a yi masalla da abin da ke zagayo wa lamar ibada shi yasa duk masu yin wannan wanda zaran mun da haihuwar baban su ko su ko matan su ko waye ko waye da almasari ko waye wanda jahilai ne ba san addini ba duk wanda ga yana yi wannan jahili ne bai san addini kwata kwata ba saboda duk abin da zai dawo zai dawo zai dawo kuma ka zo ka rika yin shi ba wai saboda tartiban ba ba wai saboda kawai wai gudanarwa sa kai haka ba saboda kana kaddasa wannan ranar ne in ya zagayo ya zama bid'a amma sabanin yanzu ka zo ka ce yanzu duk yayin duk yayin da lokaci a August ta yi ko September ta yi za a kowa makaranta wannan tartibi kai gudanarwa kake yi yanzu ko ka ce duk lokaci kaza an ga lokacin kowa ke da za a zo a taron famu wannan gudanarwa kuke yi ai baka cewa yanzu wanda yake shi malam waye da shi shi fa taron babu a januwari suke da kai da kake a september ka ce shi ya fi lada kana faɗa ne su za su yadda a koma a januwari maulidi a koma ana yin shi a rajab ko kuma a rajab mubar ko kuma rabi mutani ko wani abu makamacin wanda da ya zaka bid'a ba ta da sai su ce su yi ma sai su yi amma ja abin da je zagaye wannan kaga ya zama ya zama bid'a sannan kuma shi wannan aikin nasu kaga suna kudirce cewa ne suna neman ubangiji ba su lada da shi shi a doransa shi wannan aikin da shi a maulidin maulidin shi a karan kansa shi kuma salibul mursala shi yana bayuwa ne zuwa ga addini saboda haka shi ya tsayi ne da kansa da waninsa ba da shi karan kansa ba shi ko wancan murji'a ta maulidi ya tsayi ne da kansa sai haka dole wannan abun ko ana so kuma a so ya zama bid'a wannan ina shafa kanshi ne za mu zo zan yi magana akan wannan a kebe insha Allah ta'ala inda lokaci ya tsane sannan kuma bai fada cikin wani wato ka'ida amma ba a ka'ida amma a nan wataƙila za su yi magana cewa wai ai san annabi eh san annabi amma kuma maganar ka zama bai shi da wasu bukukuwa da wasu abubuwa daban wanda babu shi san annabi ai yana nan a lokacin ma'aiki akwai san annabi malla ba wanda zai so annabi ba kamar shi akwai san annabi lokacin sahabbai akwai dalilin san annabi babu shi tunda ka ce san annabi sai kake yin wannan bikin to ai lokacin ma'aiki shi ma akwai wannan soyayya to yanzu zaka ce ma'aiki tunda yana tawadu ba zai bari a yi ba to kadara lokacin abubakar siddiqu da lokacin umar da usman da ali ba san annabi mata tana shi kuka to ai akwai dalilin da yasa a yi shi saboda bege ko ba akwai ba to me yasa ba shi ba sun manta ne ko kuwa a kai ka fi san iyawan tsiya ne yasa kake kawo haka duk da tafai da kuka zaka duba gani ba inda zaka ji an ce aka akwai babu maulidi dan shi wannan wani abu ne fararre wannan ijma'in malamai ne in ba yabo su jahilai da suke ta magana cewa a wai shi maulidin da ma Allah ya fara yi ko maza Allah ya fara yi ko Abubakar ko Usman ko wane ne ko wane wannan duk wanda duk wanda fita ne daga cikin mutum ta ilimi yanzu an shiga ana magana ta na jahilai mu kuma za mu muna magana da jahilai ba shi yanzu wani abin da ya kawo yanzu jahilci yake sai ya kawo yanzu kawai yanzu ya ce kawai yanzu wai aikin Allah ya fara mulki kawai ka kawo wannan ka jani shi kawai wannan rabu da shi amma duk masu ma cewa za su mara wannan abin baya su ne cewa wani abu gida kowa ba ijma'i ne na malamai wannan wallahi babu wani malami da ya taba cewa wai bid'a ba wani bid'a ba babu shi sai da ka cewa bid'a ta kitawa wani malami ya ce bid'a kitawa amma ka ce wai an ce ba bid'a bane ko Allah ya fara wallahi bid'a zamani wani ne kawai zai fara cewa maulidi wai Allah ya fara ko maza ko maza Allah ya fara ko kaza kaza kaza kaza irin kawo su nusus nusus amma wasu nusus wahiyat wanda suke ba sa nuni zuwa ga abin da yake yake wato bayuwa zuwa gare shi ita kuma maslaha ita wannan shine shine wato bid'a muka ce waɗannan abubuwan guda uku manya dole akwai fararwa kuma akwai danganta ma addini sannan kuma ba ta da wani asali a shari'a ko da amma ce za ta ka iya kare ta da ita ita kuma salihul mursala in kana buƙatar ta'arifin da shine al-manfa'atu allati lam yalfi fi khususiha dalilun khas bi'tibariha aw ilghaiha wannan shine wato wata amfani wani amfani wanda nassi bai zo a keɓe ya kira suna wannan abin ya ce ayi ba wato a ce gaba amma ya zo a wato rububi ya faɗa ya faɗi shi bai zo a keɓe yanzu ka kan misali bai zo a keɓe ya ce ku malaman hadisi su ka su fito da wani ilimi a kira ilmu jahi wa ta'dil ba amma ya zo a keɓe wajen cewa in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyan ba ya zo da shi ba ya zo da wannan maganar sannan kuma ya zo a keɓe wajen cewa ku kiyaye addini daga mabannata ya ya zo da wannan to wannan kaga ya shigo cikin ka'ida amma ka'ida gamammun ka'idoji wannan shine ake kira al-masalih al-mursala saboda haka masalih al-mursala tana zama ta dace za a karba in ta yi daidai da gayatu shar'iyya abin da take manufofi na shari'a tana zama kuma bata dace ba in ta saba ma manufofi ta shari'a bambancin da ake iya bambance su a lokaci ne ina yi ina tsoron lokaci amma dai zan ci gaba insha Allah wallahu musta'an a yanda za ka bambance shi masalih al-mursala da kuma bidoyi ita masalifin musala kamar da muka faɗa ita ba ita ce ibada a kankin kanta ba ita tana zama ibada ne da walinta yanzu gina makaranta ba shine ibadan a kankin kansa ba ya zama ibada yayin da kace wannan makaranta ta addini ce dan akwai da Qur'ani wannan shine wato ita wato abin ba sabani ta kuma bidoyi su bidoyi al-ibadat ne al-mahdha wato so ake ubangiji ba da lada ba da wannan abu shi bai zai kirkiro ya gaman kayansa amma kaga wai yana sa kuma a bashi lada ko dai haƙiƙiya ce ko ibadiyya sannan kuma ita masalih wacce take ake itibari da ita zaka ga ta dace da makasu manufofi na shari'a dole ta dace da su manufofi na shari'a kamar mutum ya ce zai farar da wasu wurare da anan anan masallaci da wani da aka yi dan aje Qur'ani me za ka yi wannan abu za a kiyaye farkon qur'ani ko kiyaye farkon qur'ani kaga ibada ce ta ga ta masalihul musala tana dole su take zuwa ga wato makasudi na shari'a ita dole kawai ana faɗa maka zaka ji an ce me yasa kuka yi wannan kantoci da kusa qur'ani eh saboda qur'ani ana mana wasa da shi saboda mu kiyaye alfarman qur'ani saboda kanmu ya dinga zama a kasa zaka ji kawai ka ji ka yadda haka zalika idan kai ihdathul mib'at masallaci yayin inda za a rika albina saboda a ji masallaci ya haifar da inda za a rika kama ruwa me yasa aka yi wannan kaga a fili ce waɗannan masalawoyi saboda wannan jin to da jin daɗin masallata jin daɗin masallata su yi abu su ci kushu'i kuma wannan ibada ne saboda haka wannan kaga shi masalihul musalla ita shi haka yake a masalih wanda kuma su wanda kuma wanda mulgha an an yake su ba a san su shine kamar maslaha da aka gina akan zalunci akan saba ma Allah da sauransu da sauransu wannan kaga duk ba daidai ne ba sannan kuma masalih al musalla shi zaka ganshi makasudin da ake sai aka kawo shi saboda a dauke maka kunci in aka ci in aka ce ba za a kawo shi ba to ba za a samu kunci in aka ce ba za a gina makarantu ba yaran mu za su wuce da su kaga maslaha ce dole ma waye wa zai inkarin a gina a gina makarantu na addini bayan ba su wuce ne kaga wannan larura ce a dauke musu wannan ilimin jahilcin shi kuma wato a a bidawoyi zaka same shi istihsanu ne wata labdun wa shahwa kawai jin dadi ne morewa ne ɗanta more ne kawai je ɗauko ya kafa abinsa kawai ce addu'a kawai wato san zuciyarsa ne kawai cewa ki kaza ya mashi daidai ah to wannan shi kuma wato maslahohi su suna kiyaye addini ne shi kuma su addini sai kiyaye wasu kuma bidiyoyi su kuma suna kalubalantar addini ne suna wuce addini ne baki daya wannan shine bambanci tsakanin su a takaice ah sai abinda malamai ke magana cewa bid'a din ta kanta in ka lura takan kasu zuwa ga haqiqiyya da kuma idafiyya wato bid'a haqiqiyya shine wanda zaka samu shi asalin sa ma kirkiro shi aka kawai shi ba ba wani wanda ya taba fara ba kawai mutum shi dai fata abin sa kawai ko abu uzri bid'a shine wato babanta a shi ya fara kawo ta baki daya kamar abun amsa ilu ilmiya ne shiga cikin imani mutum ya zo a samu da bawa Allah ya ce wai duniya wata da farko kamar yadda falasifa ke faɗa kaga shi ka shi kawo ta ba wanda ta fara shi shi a ce a ce akwai qiyamul alam ko kuma a cance ma ubangiji kama sifarsa ta kamala da sufofinsa a ce ubangiji ba ya da sifa baki daya a wanda mu'tazila ke yi kamar a fara da bid'a zaki sahabbai ko a fara da bid'a kin ahlul bait bayan kowa ya san cewa ubangiji ya ce a ginin masahabbai bayan kowa ya san cewa ubangiji ya ce yayi umarni a harshen manzon cewa a kiyaye mataban ahlul bait an baka labari wannan kuma kai imani kuma yanzu ka zo ka fara da wata sabuwar bid'a da kicin su wannan yanzu wannan ka ka bid'a ka kawo in kuma ababi ne na ababi ne na bauta kamar bid'a na wacce take ita mutum shi asali shi fara kirkirowa ba ba ta ibafiya bace kamar qur'ani ne a yanzu za ku ji suna cewa kowa da irin sallar sa da yake yi a gurin shi sallar nasa da yake kawai shi kirkiro abin sa wani birgima ne da wasu tsiya ta kusa kawai zai yi kawai ya kalla gabas shikenan sai tafi abin sa kawai fa shi ya kawo ba ba sau babu kasa to kaga wannan ai duka bid'a ne bid'o'i ne wato da mutum ya kirkiro shi tun daga farkon shi har karshe ba inda ya samo shi kamar yadda daga baya mutane suka zo suka fara da bidiyoyi na cewa idan mutum yana sai tuna Allah yana sai tuna wai jamalul lahi wai can tawun ubangiji sai je dauko mai kalambu sai je mai dauko mai duba sai je mai dauko shi a buga mun aka buga mun sai da kai yana haka yana haka yana yana cewa wai yana jin dadi ne shi wai yana tuna Allah ne a haka ba inda zaka samu a shari'a an an taba kawo maka wannan an ce wai hanya ce da za a wuta ma Allah da wannan ko wanda ya je ya ce kawai shi da duba ma a masallaci za a dake ta wanda ya kowa sharri shi mugun mutum ne wanda duk wanda ya shigo masallaci ya ce wai abin da ake wato ɗaya masu lahau ke yi masu annahawa ke yi ya ce masu son wato morewa ya ce a shigo masallaci a dinga daka ana wani rangaji da kai saboda Allah ya za da kirin zafin kaci kai bai da rangaji ba dole ka dole a rika yin rangaji dole mutum ya rika yin wasu abubuwa da yawa dole kuma mutane su koma shahirai a ta abubuwa ana kirkiro su babu kai babu dindi haka mutum ya je fara da wani sabon rawa da ake yi za ka gani ga wanda sun tarihin turkawa su fa suka koya musu wani wani rawa da za ka suna wani rawa wani wani ibada suke ko wani rawa akwai irin abin da suke fasa na kirishi aiwa su wani turkawa a shi kansa wannan ka za ka ga bid'a ce wanda ba ta da wani wato wani wani sunna ko kuma wani shari'a da ta rabu da shi asalin sa ba wani bid'a a za ka ga mutum ya tage da kai yana tika marawa amma wai yana cewa wai wannan wai zai tuna mushi Allah shi yasa ibnu taymiya yake cewa to shi dai su annabawan Allah da kuma wanda suke bi su da kyautatawa ba mahaukata bane su masu akali yace awliya Allah ta'ala laysu bi majani laysu majani majani walakinnahum uqala haka yana da wani tabi da rubuta shi cewa awliya Allah uqala laysu majani inji ibnu taymiya a saboda haka wannan kaga shine bid'a wanda yake asali mutum shi bai kayan shi to galibi ba a cika samun matsala irin wannan ba duk wanda kaga dama yana irin wannan bid'o'i yana zuwa da bid'o'i wanda shi asali shi ma fara kawo shi zaka kowa ne ya yarda cewa ne wannan da ci ne to amma inda aka samu shi shine bid'a ibadiyya wanda ita dama can shi akwai wani abun da yake ya shi Allah ta taba shakantawa a cikin sa amma kuma sai aka rina shi da sabon rini to wannan ana ake samun shubuhi iri dan anan ne ake samu ga wasu mutane suna suna kawo wato shubuhi kuma daga baya mabiya ba su gane ba yanzu kamar wanda zai ce wai shi in za a dake in za a in za a bauta ma Allah a zo a riga dukan kirji ana ana cikin ana kuma zikiri aka ana kabar bari zai ce maka kabar bari zaka ana bal ma idan idan idan wato a kamshi inkari sai ka ce ga wani nan ka baki kabara ko maki waliyai ko kaza dai da ka faɗa wannan kaga za a yi wata kowa wanda bai gane ba zai ce ayyuka ya zama babban laifi amma yanzu kaga mu ba rigimin da muna magana akan jin waliyai ne ba muna magana da shi ne akan ya ce wato da duk da dama cewa Allah Allah Allah wannan kamar da muka sha faɗa wannan ba a Qur'ani babu a sunna inda ake kiran sunan ubangiji daya daya ko ya ba ai ko ko ba mun ka kira shi ko ka tinka kira shi ba ka ce mishi komai ba ai zaka iya ce maka baba baba baba zai ka ce kai ka da ni me kake so ka dinga kiran ubangiji Allah Allah Allah ba za ba kake so ba ya ban shi kake yin ko roko to kaga amma tare da kuma mukaddara ma cewa wannan zikirin zikiri suke na na sunna to amma yanzu dukan gajira ina suka samu shi wannan shi ake bida bida ibadiyya su suka je suka raba shi suka rushe na sabon rini a haka zalika farar da wani congregational wa'azi zikiri zikirin da za a zo a haɗu a ce za a dinga yi a dinga yi da murya ɗaya a diri a murya ɗaya a ce a sa mishi rana a ce kuma a ranar juma'a watakila ko a ce ma sai a sa wani kaya na musamman za ka gani su in su yana wani su ran juma'a kowa su su su zaga farin kyani a yi ta safa da marwa ana ana kabar bari in kuma wannan yan kadiriya ne da ka je lungun da suke taruwa kawai kaya ta ne sha'irai da abubuwa da siyasa ko take yawa yana tashi kenan dan ba wanda ya sa sun sa da kira shi kenan ba wanda ya sa su wannan abubuwa wannan bid'a ce ibadiyya ina kuka ba ai zikirin ba da shi ake magana ba san annabi kaza in wannan nan ji amma yanzu wannan rini da kuka yi baya ina aka samu shi addinin Allah ya cika kamar da Imam Malik ya faɗa muka kawo muka kawo magana a baya a saboda haka duk waɗannan su ake kira wato to daga nan kuma shi ma ka dauko maganar shi kai san annabi da girmama shi san annabi da girmama shi wannan abu ne da kake son shi mashru'i ne ya halatta to amma yanzu a haifar da wasu bukukuwa da wasu a sharholiya yanzu kuma ina aka samu shi an fahimci inda nake son a kai wannan shine asalin farjima ba ba kuma jima ne sa Allah ba shi sharholi yanda shi ake magana ina aka samu shi shine kawai wani mutum yana da hujja shi kenan sai ya kawo abin nan in babu hujja kuma ka wannan abu ya riga ma wato bid'a wacce take wacce take wato balala tabbata a zaka ga suna kawo abubuwa da yawa suna magabata sun faɗi wasu abubuwa da suke kira bid'a suka kira su da bid'a suna cewa to aga sun kira bid'a to wannan abin da zai baka mamaki wanda zai wanda zai wannan magana kuma ya yarda idan ya ji Imam Malik ko gabani Imam Malik ya sun ki ɗauko wani abu sun ce makaru wato imam malik ko kuma ga wanda ya zo gabanin imam malik yake cewa ana akrafu hada ina kin haka wani wajen malamai sun san ba sa ɗaukar shi makaruhi ta malam fito a yau ba sa ɗauka ba sa ɗauka cewa za su yi magana a wani magabata idan suka ce makaru galibi ma yana yana nufin wato abin da ke haramci ne wa kara ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan Qur'ani suka ce yanzu ana magana shirka ya zama makaruhi ne kafirci wato kafirci ya zama haramun sau da haka ba daidai bane ka ga magabata sun yi wata magana a lokacin da babu musalahat din nan kuma ka zaka ce zaka dauko wannan lafazin kamar da shi ka fasa shi a doron abinda musalahat ne kawai terms ne na na ilimi da aka fara daga baya zaka ga anan suna kawo maganganu da yawa na musamman wato Umar dan Khattab Umar dan Khattab zaka ji an ce ya zo wajen tarawih yace wai zo kai ka wai bin ka zo kai musu wato limanci da ya zo ya ga an yi neman ce sanar talawu ce ni'matu bid'a ta hadi ce ai gashi ce akwai bid'a kyakkyawa fa ai rigimar namu yanzu shi wannan abu mu ce shi din bid'a ce yanzu manzo Allah shi fara yin wannan tarawih ko kuwa ya fara yi tun ya tabbata shi ya fara yi kaga ba kan bid'a ba shi ne bid'a da muke magana ba ba shi ne bid'a da muke magana ba wannan ko dai bid'a ce lughawiyya ko kuma shi Umar akwai abu maslahan da ya lura ko dai lughawiyya yana magana cewa shi abu sa ba a taɓa yin wannan ba sai a lokacin sa kaga bid'a ce lughawiyya wannan ko kuma shi abin da yake magana maslaha ce ta yanda wato ya ya fara da raya raya sallah bayan da can raya wato yin tarawih bayan da can ana tsoron in aka yi shi a lokacin ma'aiki wa'ayi zai zo zai zo ya ce ya ta zama wajibi amma tunda yanzu an samu fawatul ma'ruf mazala ya riga ya tafi wahayi ya riga an an gama addini an kulle shine sai mu dawo da wannan abu saboda abin da ya gadar da kin yi yanzu ya kawo tun kaga dan za ka kira wannan ya zama bid'a kuma in dai ba kana neman himma ba kada kaga bai zama bai zama bid'a ba wanda duk yazo kamar da na faɗa duk wanda ya ce zai dauki waɗannan abubuwa a matsayin yana ana magana bid'a kyakkyawa wani sai Umar da Khattab to ya dauki nasus ba ba ba a kan abin da yake daidai ba hatta lafazin annasku ma ɗalibai ilimin yan uwa ɗalibai sun san akwai abin da kira annasku wal masu ana samun wata aya ta share wata aya to wannan a harshen magabata ba ko yaushe ne in kaga an ce annasku zaka ce ana nufin wata aya ta share wata aya ba ba ko yaushe bane su malamai magabata musamman sahabbai da wanda suka bisa kitawa na kurkusa amma da sai imamu ahmad da ga wani lokaci suna bayan annasu suna nufin kawai mutlaqat takhsis wa taqyid suna cewa wannan hadhihi al-aya khassasat ayat ayat al-fulaniya min allati bi suwati kada abinda suke magana wannan wancan ayar da wancan ayar inda sun zo sun haɗu za ka samu iskari amma sai wannan ayar ta ce bayanin ga ta inda za a yi amfani da wannan wancan ayar ta yi amfani ga ita kuma ga asalin abin da ake nufi sai shi to an samu annasku kaga ba sharewa suka yi suna aiki amma sun kira shi annasku wato an samu taksisi an fahimci kowace aya yanzu ga ga wato mazauninta ga yadda za a amfani da ita wannan wannan ga wanda yake so zai iya duba lokacin da Imam Shafi'i Imam Ahmad yake ce ma yake cewa ga Imam Shafi'i ma alimna al-mujmal min al-mufassar wala nasikh al-hadith wala nasikh al-hadith min mansukhihi hatta jalasna Shafi'i ba mu san wato dunkulallun ayoyi da kuma ayoyin da suke nasoshi da suke yin bayani a wani wuri a dunkule a nan wata ayan ko kuma wani hadisi zai bayanin ga asalin abin da ake magana ko kuma nasu zama so a hadisi ba sai da muka zuwa da imamu shafi bai kamata ka fahimci cewa imamu ahmad a nan yana magana wai ruwayoyi da ake nuna nasu kalmar su ba idan ruwayoyi da imamu ahmad ya fi imamu shafi sani imamu shafi shi da kansa yake cewa imamu ahmad ku ku fi sanin hadisai in hadisai ya hadisi ya inganta kuka ce ya inganta ku malaman hadisi ku kawo mu za aiki da shi kaga ya fi sanin hadisi idan na su kwalma su kuma na ruwayoyi amma ba mu da fi sanin wannan amma me yake nufi abin da yake magana shine hakikanin yadda zai taujihin nasoshi an samu nasi kaza ce kaza nasi kaza ce kaza yaya zai san hukuncin su ya zai san ya zai aiki da kowanne a ciki wannan wani magabata duka ana kiran shi annasku ta yadda zaka san mutlaq da muqayyad zaka san am da khas zaka san kuma ta'awilu mushkil an-nusus kamar kamar sa ta'awil na mukhtaliful ahadith wannan duka abin da shi Imam Ahmad yake magana kenan kuma idan ka duba cikin Kitabul Risala na imamu shafi da wallafa wallafa su abin za ka gani kenan za ka imamu shafi yana ta kawo nusus na shari'a yana cewa wannan ta share kaza yana kawo hadisan ba dan shi ma duk yana da hadisai yana da hadda amma kuma bai kai su imamu ahmad su imamu ahmad sune wato zarata a wannan bangaren maganar su ake bi saboda haka wato a nan kaga abin da ya kamata a lura da shi gami da bid'a al-maqis abin da za ka yi ma'auni a bid'a shine an ma'afuriya an samu ko ba samu ba an samu matsala yayi ko bai yi ba kawai wannan shine maganar ba a ce wai dan tunan manzo Allah bai yi ba to amma wai ya hana ka ji wata bakaci wannan magana kuma ka ji wani kwambale ai yanzu yayin da kake cewa ai ai manzo Allah bai yi ba to amma wai ya hana to ka zo da wasu abubuwa daban abubuwa ne wanda a shari'a aka hana ba Umar Umar ya hana Abubakar ya hana Uthman ya hana Ali ya hana kuma manzo Allah kuma bai shi bai hana ba amma kuma suka kira shi da wannan bataci Abdullahi dan Musulmi ka ce ga nan wasu ne suke zuwa suna cewa sallu ala nabi sai a ji salatu annabi ku kafara kaza ku halala kaza dan masu da yake cewa wannan bid'a ce wannan ba ba zikiri bane har yanzu mu sura yi ai sun sun kibari Sheikh Usman bin Fodi yace haramu ne kawai da saboda kawai kun sallah kuna sallah mai kuma ku gaisa afun ba haramu bid'a ne kusa ai muna da wannan al'ada a Hausa a ƙarar Hausa ko to Sheikh Usman ya faɗa da wannan bid'a in ka je ka zo iya sunna amma saboda tsamajan wato wasu da riko daga baya sun shigo sun sun sa an raina shehu daga baya kawai sai aka koma shi wani abun ba da mu da shi ba za ka ga ya zama al'ada akwai lokacin da muka je ni da wani uwa mun sallar juma'a muka dawo shi aka ba da hannu sai na ce to ai me ya faru ne ni na ka ba da hannu dan ga kuma na shi shi na ka ba da hannu shi to ai in an ce an an rabu a nace inda rabuwar ce ta sa muka muka muka yi da zan baka hannu dan mu rabu muka zo muka ƙara haduwa zan baka hannu amma matsalar na fahimci kaiwa saboda mun sallah ne ka kaiwa kai rawa da hannu kuma wannan bid'a ce saboda an alaka da sallah wannan shine bid'a ibadiyya yanzu da wata ce yanzu musafaha haramun ne ko bid'a ce amma yanzu ka hada shi da wata ka ce da zaran an yi sallah a yi ta to shine na bid'a ko take ko wannan abin da baka mamaki wallahi shehu ta wani shi dinka magana kan wannan yayi tarjuma ce a daina amma ga kasan nan an raina shi eh ai yanzu mutane da suke cewa suna yin suna shehu suna waye da kaja ne su kawai wallahi suna yin abubuwan da suka ga dama a saboda haka a biya da aka sami wasu abubuwa da ubangiji bai shar'anta ba manzon shi bai shar'anta ba kuma akwai dalilin yin sa manzon Allah kuma bai yi ba mutum suke yanke ya zama bid'a bid'a kuma ta bata zaka duk wanda duk wanda ya ce abu kaza yana da kyau ko kuma ya ce in za a in za a neman kusanci zuwa ga ubangiji ta hanyar kaza ne ko kuma ya wajabta mutane abin da ubangiji bai wajabta musu ba to yanzu ya shar'anta a cikin addinin Allah abin da Allah ta'ala bai shar'anta ba amma kamar yadda na faɗa abin da ke komawa zuwa ga kawai gudanarwa da kuma wato kyautata rayuwa to ko da wasu mutane sun kira shi da bid'a to wannan bai zama bid'a ba yanzu kamar ni ranar da aka bani ina yin wa'azi a wannan masallaci ranar Lahadi me yasa magabatan mu suka yi wannan abin saboda gudanarwa yanzu ba za ka lokaci dan na ke dan na ke wata rana ranar Lahadi wannan su zama yan bid'a ba sai su ce maka ai su ba sun yi dan su ce maka da yanzu da ni ma zai bai yi mun baran Lahadi ai na taba cewa a kamar da muke ranar ba ban taba ba daga baya farkon baran Lahadi na ka ga ba bid'a bace ba magana ce da muna bauta ma Allah da wani kebewan ba gudanarwa ta kawo haka tanzima da tantibat ne kawo haka amma yanzu mutum ya zo haka mutum ya ce zai ya kebe wasu alƙur zai yi wa'azi dan kaga lokacin da aka dinga yin wasu wa'azuka na na waye baye week haka lokacin da su aka shirya a je masallacin da a masallacin nan an shiga sun ce wasu ma ga eh ga sun fara sun fara bid'a sun fara maulidi sun hana ayi na manzon Allah amma su ma suna yin nasu suna yin na sahabbai ana yin bid'o'i na sahabbai wane ne wane ne wane ne wanda kaga dai jahilci ne kawo haka kora kuma kokarin su bada sawu in ba haka ba ke barana wannan shi kashi magana shi ne fara ke barana yana koya ma mata karatu ya Abdullahi dan Mas'ud kamar yanzu a ce a sahih a shi ranar Alhamis ne yake yi ma wato gama gari a kufa wa'azi har suke ce masa dan me in ji abuwa yake cewa wasu aka ce masa dan me ba za ka maida kamar gaba da kullum ba yace karahata sa'ama to ina gurin kar kar ku zama kun kusa dan ce ke barana wannan bai zama bai zama matsala mutukar mutum da yake ba ya kawo shar'i na musamman ba na'am a ce wai wani kaza kaza wai ko kaza ko kaza ko kaza akwai ta inda idan mu ma muka yi zai iya zama bid'a din zai iya zama bid'a mu ma amma dai yanda ake yin sa a wannan lokaci ba ba wata shubha kawai dai abubuwan su ne suke zuwa da shi wanda suke su fahimta ba akwai abin da suke ƙara kawo wata shubha suna cewa wai ai ana samu daga Umar dan Khattab da Ibn Umar da sauran sahabbai suna ƙarawa akan wasu nafisa wajen musamman wajen talbiya labbaik Allahumma labbaik kun ga shi wannan shi aka samu zalla yana faɗa sai aka samu a wato suma suna ƙara wasu abubuwa cewa labbaika marhuban aw marhuban ko kuma ce labbaika wasa adaika wal khairu bi yadaika to kaga wannan akwai bid'a kikkiawa inda ba bid'a kikkiawa dan me za su ƙara eh wannan kaga amsa da malamai ke basu amsa da malamai ke basu shine akwai hadisi a cikin musnad Imam Muhammad aka samu shi kashi mazalar shi fara ƙarawa ya ce labbaika ilahal haqqi ai ba labbaika allahumma labbaika ce shi ma ƙarawa ne to da ka sahabbai wannan fahimta su ne Imam Shafi'i a cikin al-Muwafaqat yake cewa duk abin da kaga sahabbai sun yi ittifaqi akan zuwa da wani abin da a sarari zaka ganshi kamar addini amma baka samu nasi karar kan wannan ba wannan yana nuna maka cewa wannan aikin nasu yana fassara maka nasi yanzu ba za ka samu nasi karar da ya ce wai me kaba bari na bayan na bayan salloli na ayyamu tashriq ba wannan lokacin da kuma babban sallar da ake yi ba idan bayan mun gama sallah wannan kwanakin ba muna yin Allahu akbar Allahu akbar ana kabar bari a ba za ka sami ba za ka samu nassi a nassi da aka zo aka yi wannan bayanin ba kamar da nake cewa imamu shafi'i yana cewa idan ina magana akan su waɗannan kabobi ake na iyamu tashri ba za ka samu hadisi karara da ya zo yi magana cewa shi magana gashi yana yi ba amma kuma sai aka samu sahabbai kowa yana yi a cikin su to imamu shafi'i a irin wannan abin da yake fara da shi da sauran malamai to ba ka cewa wannan bid'a ce saboda wannan za ka ɗauke shi ne a matsayin cewa ba zai yi su yi shi da ra'ayin su ba manzo Allah ya koya musu saboda haka yanzu yayin da kaje su Umar suna cewa suna cewa suna cewa labbaik marbuban aw marbuban sahabbai duka ana samu suna karawa in kana da hankali cewa za ka yi sahabbai sun fahimci cewa daga cikin shiryan ma'aiki ana iya karawa kenan saboda haka kari akan tarbiyya wasu kalmomi masu daɗi masu masu azanci da suke nuna girman ubangiji wannan babu laifi abin da za ka faɗa kenan kamar da kamar bari da ake na iyyamu tushrik malamai suke cewa in kayi na ibn abbas in kayi na ali bin abi talib in kayi na ibn mas'ud in kayi na wani in kayi na wani wannan duk babu laifi wannan duk babu laifi saboda haka wannan shine wato fasal da malamai fasal da malamai ke yi akwai masala ta at-turk masala ta insha Allah a yau za mu kai minti 15 za mu kara kuma za mu za mu rufe karatu Allah ya yarda rago kuma sai a tara a wasu katuka namu akwai masala na at-turk masala ta cewa wai komai ne idan maza Allah ya bari in ka je ka aikata zama bid'a a shi ma wannan ya daga cikin abubuwa da su suke kawowa saboda su yi ma ahli sunna insani abinda manzo Allah ya bari iri biyu ne mazala yana iya barin abu a cikin ma'amaloli abinda ba tsan daurin addini ba mazala ya bari bai yi ba to idan misali sahabbai suna yin wannan abin a lokacin ma'aiki amma bai hana su ba to wannan ma ya zama gaya da ke cewa wani abu halal ne in mazala shi bai sani ba ubangijinsa ya sani saboda haka in suka yi in suka ce idan jabe yake ce maka kunna la azil wal qur'an yanzil muna yin azal qur'ani na sauka abin da yake magana cewa Allah ya sani duk da a cikin hadisin ma daga baya wasu hanyoyi ya nuna cewa manzo Allah shi ma ya sani amma da gora manzo bai sani ba to wannan baka cikin shi da bid'a kuma saboda a lokacin suna yi manzo Allah kuma wahayi na sauka to wannan shi a babi na rayuwa saboda haka duk abin da kake son zaka yi a babi na rayuwa da mu'amalolinka bangaren rayuwarka wannan da halal ne wannan ina malamai suke dakowa can ayoyi da dama da hadisai da yawa Allah ta'ala yana cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a lakum nan da aka yi magana aka ce ya halitta maku wato kaga ya baku kenan wannan ya baku ne haƙƙi na tasarrufi na da halatta muku tasarrufi da dukkan wasu abubuwa na rayuwar ku na duniya ku je ku tsayi amma amalolin ku da kuma sauran rayuwar ku duniya ba wanda ya ce muku wani abu amma in abin ya shafi matsala ya bari ne a addini matsala ya bari ne a addini kuma akwai dalilin da ya sa ya wannan abin bai yi ba to wani wannan hali ne sai idan muka samu wannan hali shine amlahu shuraka shar'u lahu min dini ma lam ya'zan bihi Allah kullu bid'atin balala kullu man arada bi man arada bi amrin hadha ma laysa minhu fa huwa rad sadaka a mun gaban bancewa tsakanin abin da mazala ya bari a turkun da mazala ya bari a mu'amalat da kuma a turkun da ya bari a janibi na addini al-aslu fi fil ashiya'i diniya at-tahrim kawai wannan haramci amma asali a babu rayuwa da sauransu a sahihi na maganar malamai wannan shi yana nuna wato halacci a da gurguje za mu ƙara shi shiga magana shi akan wannan maganar maulid maulid kamar da na fara yin magana akwai maulud akwai maulid wani lokaci ba sa suka bambance ba mun yi magana kuka ce al maulud yana magana shi hadithin wilada wanda yanzu aka haife shi shi ne al maulud in shi kuma maulid ana iya amfani da kalman dan a nuna lokacin da aka haihuwa zamani kenan ko kuma inda aka haihuwa duk in ka ce maulid wannan yayi daga cikin hujjar da suke kama hujja akan halaccin maulidi suna cewa wato maulidi san bazan Allah ya suna cewa in akwai abin da na bari wani zai iya karawa da shi saboda za mu bada ansa Allah ya suna cewa maulidi san bazan Allah ne suna cewa girman bazan Allah ne suna cewa raya wato ambatansa ne a zukata saboda za a manta da shi a je akan tasirin sa ayi waye ayi waye a san bazan Allah mu koyar yaran mu sanin sanin bazan Allah sannan kuma kamar yadda shi Arabawi Muhammad Ilyas yake fara a cikin littafinsa da yayi sai ke cewa idan wannan rana ya in wannan watan maulidi ya zo to ya kamata a je a samu wurare a hau a ilani kamar gidan rediyo a je a ce to jama'a fa watan maulidi ya yi rabi'in awwal ta yi kuma wato suka rika cewa kuma a je a samu gida ba misali a sami wasu abubuwa in fenti za ka yi kai fenti in za ka samu wasu kendir ne ka sa saboda ka kawata wajen anguwan ku idan ranar maulidi ya kama a fahimci cewa yanzu watan maulidi ta kama to tsabar kuna son annabi sannan kuma suke magana cewa a sami al-ihtifal farhan a sami wato bukukuwa da za a yi don a nuna farin ciki suna kama hujjar cewa wannan wani labarta ma kai ni'imar ubangiji ne Allah ta'ala kuma yana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa'addi suna kuma cewa kuma a shi kansa dole a rika girmama wannan wata da ƙara kaimi wajen aikin alheri amma dai a kula kwarai da gaske kar a zo a yi allahawati wa shababat ka a zo a sami allaha allahawa allahu wa shababa wato ka a sami wato wani sharholiya na banza da wuki ko kuma a sami wani abu da yake munkara ce kamar a cakudin maza da mata wannan masu mutum da farko ne shimgara fa eh masu duk sai imamu shek Uthman bin Fodi za ka jira cewa amma murin da ake a yanzu na a dinga samun kaza kaza kaza na haramun Allah ya tsare mu ci halal eh amma kaga yanzu abubuwa sun jijiye ina maganar masu hankalin ne a cikin su ba duka ni bara maganar waɗannan da su ba ba ilimi da su ba so na ka kyale su akwai abin da sa suke abubuwan da suke yi suka ce kuma a rika wato yin rera waƙoƙi ana mai ana mai tasirin manzon Allah suka ce wannan bid'a ce kyakkyawa kamar da shi Imam Suyuti da sauran malamai da yawa suka faɗa suka ce idan akwai munkarat kuma shikenan wannan ba bai kamata a yi ba wannan ina tsammanin wannan shine hujjar da suke faɗa akwai abin da na bar musu na tsammanin insha Allah ba abin da na bar musu ya kamata a sani kamar da muka sha faɗa a wuraren wa'azin mu cewa shi kansa ranar da aka haifi manzon Allah wannan sabai na malamai ba wai watan ba ranar da aka yi manzo Allah wani sabani na malamai kuma da yawa daga cikin muhaddiquna sun fi gabatar da magana na Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im saboda a cikin wanda suka faɗi ranar ranar da aka yi manzo Allah shine tabi'i na kusa da sahabbai ragowar duk babu tabi'i a ciki shine yake cewa an haifi manzo Allah a Rabiul Awwal kwana na takwas Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi wa Siyar ya rasu 155 bayan hijira ko wani abu da ya kama da haka kusan zuman Imam Malik kaɗan ne tsakanin sa Imam Malik zuman sa sana kaɗan baya ne sosai shine ce 12 ga wata wanda shine magana sa aka fi yanzu Muhammad bin Umar al-Waqidi kuma ɗalibin sa ne shi kuma shine ce shi kuma goma ga wata saboda haka ka ga shi ko daga nan ga mai hankali ya kamata fim cewa wannan rana inda ubangiji yana sa ya gota da mu ita to da tun da ubangiji ya sa an fayyace da ya sa an fayyace shi kamar yadda ya aljama kamar tun kun ji na kuma sakon mu da ita a ranar juma'a da ubangiji ya sa an fayyace wannan a kamar yadda muka faɗa kuma inda ya kamata inda suna kulawa da shi kanshi siya na manzon Allah to ai ranar da ake cewa manzon Allah shi kuma shafu ga Allah in litinin ka ce an haife shi kuma ranar litinin ya warke in ka ce a rabi'ul awwal ne aka haife shi kuma rabi'ul awwal ya rasu rabi'ul awwal din ya rasu shi yasa a cikin sahabbai da suke rawaito wannan wannan ruwaya da sauran magabata da suke kai wannan ruwaya suke cewa wannan shine ranar da ya fi kowace rana baki a duniya ranar da ya rasu to haka idan ka ce sha biyu kuma sha biyu ga watan in ji Muhammad ibn Sa'd sahibul Maghazi wa sayyid akwai sabani shi ma a wani rana ne hakika ne matsala ya rasu ko kuwa Muhammad ibn Sa'd sahibul Maghazi wa sayyid ke cewa sha biyu ga watan shi ma saboda haka yanzu idan ka ce yanzu kana munna to shi kuma wani in yazo ce shi kuma yana bakin ciki yana tunawa da ranar da matsala ya rasu ba me zaka ce mishi so da bid'a ba ba ta da linzami ranar da aka haife shi litini to ranar da shi ma ya rasu rabiul awwal din da rabiul awwal din da kake wani kawo cewa aka haife shi ranar ya rasu shi ma rabiul awwal ya rasu in ka ce sha biyu ga wata to Muhammad ibn Isa madar waya ta take amfani da wata cewa sha biyu aka aka haife shi to kuma ya ce shi ma sha biyu ga wata ne kuma ya rasu mazala ya ga dama ya karama mazala ranar rabiul awwal ya ga dama ya karama shi a ranar litini ya ga dama kuma ya karrama duk abubuwa shi muhimmai da ya yi a ranar ya yi su wannan kuma kaga duk haka ba Allah ta'ala sai bai shar'anta mana ranar cikin mai shi ranar da zamu ibada ba bai shar'anta mana wannan ba akwai magana akan cewa a wato wane ne farko ya fara wato kirkiro wannan bid'a zamu yi magana akan yanda mulki zama bid'a insha Allah ai hakuri ai ina duba lokaci akwai magana sabayin malamai akan wanda ya kirkiro bid'a amma magana mafi inganci duba da yanayin lokaci wanda suka kirkiro bid'a shine daula ubaidiyya daula ubaidiyya suna danganta shi a masar aka yi su a kani na uku bayan jira suna danganta kansu da nana fatima da ba su da alaka ji malamai da nana fatima kusan babu abin da suke yi sai halatta wato kan saba a addini duk wasu abubuwa na kafirci kuma su suke sun halatta da yawa malamai a shirki da yazo yana yin magana akan daular na musulunci sai ce shi ba zan yi ba zan yi magana akan wannan daular ba saboda wannan daular abubuwa ne da ba da musulunci ba take yi kamar yadda wannan shine ma'ana abin da shirki ya faɗa to su da galibi su suka fararwa cewa ranar kaza akwai ranar bikin kaza ranar kaza akwai ranar bikin kaza fara suka faro da cewa a zo a rika yin wannan bukukuwa na maulidi to duk da haka a lokacin mutane ba su karba sosai ba sai a kani na bakwai sai a kani na bakwai suka karba a lokacin wani sarki a dan garin Irbil Iraki ana kiran shi Mubafaruddin al-Irbili kamar yadda wannan shine zaka samu wannan tafsirin sa wasu ba sun malamai suke cewa ba shi wannan Mubafar shi kirkiro amma hakika ne ba shi kirkiro ba su su yi suna cewa wa shi kirkiro amma ba shi kirkiro ba al-maqariri da shi da a cikin ashirin na al-maqariri da kuma alkashan din a cikin sulhul asha suka yi magana akan cewa wanda suka yi su ne daula ubaidiyya daga baya shi wani mubaffar wani sarki ne wanda shi dani ne misal addini bai da da wannan hanya cikin addini ya rika yin wato baiwa a wannan lokaci ya rika yin buga abubuwa da buga misali dan haka sai ya zama amansa ya yi yawa saboda haka ko mutum yana so ko baya so to lallai shi wato maulidin nan ya da lokacin da malamai ke cewa an kirkiro shi abubuwa da ya kamata a fahimta abin da yasa mu muke cewa shi maulidin nan bid'a ne abin da malamai yasa malamai ke cewa bid'a ne na farko dai maulidi ga wanda ya lura da shi zai ga akwai kamanceceniya da nasara wannan kuma ba shi da wani wahala ka gane sai ka je ka duba ga abin da aka yi a Christmas da sauran bukukuwan nasara ka je ka kuma abin da ake a maulidi za ka ga an yi kwalabo ta haɗu saboda haka mu kuma a cikin addinin musulunci a mazala kamar da kuka sani mazala ya hana ai kamanciciya da nasara a dukkan abubuwa ta khalifun yahuda wan nasara wannan yayi wannan magana cewa aka saba ma yahudawa bal hatta abubuwa da za ku ga Abu Huraira kamar da Malik a cikin al-Muwatta ya ruwaito daga al-Maqburi daga Abu Huraira Abu Huraira yake cewa la tattabi'uni bi mijmali wala bilal yace in na mutu kar ku rinka biya da wuta kar ku rinka biya da wani garwashi ko kaza ko kaza ko kaza amma Malik da yace duk yace ina ganin in dai aka rika bin mutane da garwashi in aka mutu to wannan bid'a ne me yasa saboda in ka kula da maganar da Malik yayi saboda wannan alaka a wato akida ce da kuma aiki na wanda ba musulmai ba ko babu wato tafa'ul na nagari kawai shi yana sai a tsarki shi daga wuta kana shi daga wuta saboda haka shi maulidi kamar da ya tabbata cewa ya tabbata ga wanda yake sai maka adalci ya san wannan abun kamar ce ne yana da nasara abu na biyu abin da sa maulidi ya zama wato bid'a saboda sun ce duk yayin da wannan dalilin wannan maulidin ya sake maimaituwa kuma zamanin ya sake maimaituwa ya zagayo to za a sake fara da wannan bikin wannan biki da suke kira shi na addini a to kuma kamar yadda kuka sani shi bukukuwa da abin da in ya dawo za ka yi biki saboda zagayowarsa mu a addinin musulunci wannan ya zama addini wa ya faɗa haka manzo Allah shi faɗa haka hadisi a cikin as-sunan ya tabbata cewa lokacin da manzo Allah ya yi hijira ya sami mutanen Madina suna da wasu ranaku guda biyu da suke yin sharholiya da bukukuwa a wannan rana sai maza Allah yake ce musu me yasa kuke yin bukukuwa a wannan a cikin ai mun kasance a lokacin jahiliya ranar da muke girmamawa ta saboda in suka zagayo muwa muna yin waɗannan bukukuwa sai maza Allah ya ce qad abdalakumullahu biha khairan minkuma yawmal adha wa yawmal fitr Allah ya musanya muku abin da ya fi wannan alheri babban sallah da karaman sallah wato wannan me abin kan su ma zagayowa yake ne jinki kai ma yanzu ka ce da zaran wannan maulidi ya zagayo shi kenan a zo a zo a zo a zo kai ta kira a ta bukukuwa ana hana mutane bacci ana ana wato faɗan amsa abubuwa saboda a musguna mutane kawai dan mutane sun ce suke muku wani abin haramun daga cewa mu zo mu je aljanna ta kabu me ya zani wata rana na fito wani kofar bai ka na fito daga karatu sai ga sun fito suna ta dan bukukuwan su to da biyu al'amari an gani da littafi kuma an gani na dan digila wando ina ma sauri zan je office na gama office ran lahadi ne shi in dawo nan in karatu kawai sai aka kuma ana mu wai habaci da na ce musu ofan da an yi abin da ba dishi an yi abin da ba a so aka dinga wasu habanci ana wasu maganganu sai ka ce na ce musu ai ba za a ce amma ai a masallaci ne muke aika muku mu ba ba ba za mu ce za mu tankare ku ba inda ina da mulki ne kun da kun ga kun ga mulki a wata daban da mulki ya zan yi sai dai magana ina kana da kuma magana eh abu na uku kuma da yasa a wannan shi maulidi ya zama bid'a shi wato sun nufaci zamanin nan ne shi asalin zamanin suka nufata to shi kuma ka zaba ta asalin zamani da biki ko da in yazo zaka yi wani abu to wannan in ji malamai wannan ya zama bid'a saboda yanzu ya zama zamanin kake kiddado kake nufata kana kana tsammanin cewa wannan zamanin kuma da wani falala ya da albarka sabanin wanda zai zai ce da Allah duk ranar tara ga watan September ko za mu taron family da Allah shi wannan zamanin yake kiddado in aka tambaye shi zai ce ai saboda na ga lokacin ne kuwa ke saboda na ga lokacin baba wani baba wani baba wani da suna amma shi maganar shi bid'a zaka samu shi maganar shi maulidi zaka samu wannan zamanin ne ake kirdado ba za su taba yadda su ce in an gitta wani zamanin ko an kasa da shi a za a ci za a yi wani bid'a ba sai a wani zamanin shi za ga hatta sauran na shekune da ake yin su ma sai a zamanin haihuwar su ake fara da wannan wannan bidoyi a sannan kuma abu na hudu zan ta kokari in takaice sosai abu na hudu da yasa bid'a ya zama ya zama wato maulidi ya zama bid'a shine shi wannan ranar shi kansa an keɓe ta da wani da wasu nau'uka na bauta ma Allah a wannan rana taksisi ne nan an keɓe ta aka ce wannan keɓewa ita kanta ibada ce ba keɓewa nan gudanarwa ba an keɓe ta ne aka ce ita kanta wannan ibada za a yi aka fara da wasu wato farin ciki aka fara da wasu bukukuwa aka fara da wasu zikirai aka fara da wasu kabarbari aka ce shi ma wannan shi kansa addini ne saboda haka mutane su da suke yin maulidi za sun mai da shi zama addini ne ba sun mai da shi zama gudanarwa ne ba inda suna son ya zama gudanarwa ne sai kowa da kowa kullum kullum duk sa'a daya ko duk sakan ka ta gaya mutane san annabi kamar yadda mu ma muci muke yi kullum mu koya mutane sunna mu koya mutane qur'ani mu musu tafsiri mu fasara musu mu ja musu hadisi mu ce sunna ita ce kaza a na'am san manzon Allah da jimama shi da kuma raya ambatan manzon Allah wani abu ne da yake da kyau kwarai da gaske a yi shi kowane lokaci to amma wannan yana buƙatan a dace da manzon Allah a magance da aikace da farko zurci da abu shiryarsa wanda duk ya kawo wasu abubuwa wanda suke ba daidai ba to zaka samu ya ɗauko su abubuwa ya rina ya ce wannan ɗin zamani ya zagayo in sababi ya ƙara mai maituwa kamar in lokacin maulidin ya kama ko in kaza in kaza in kaza ya je sa mishi wani sabon rini yanzu wani abin ya zama bid'a wannan haka malamai suka suka faɗa abu na biyar da zan kulle da shi wataƙila shine shi kansa bid'a kazo da kan shi bid'a maulidin ya zama ba ya da linzami ya zama ba ya da linzami to ita kuma matsalar bid'a kenan inda maslaha ce mursala za ka ka da linzami amma shi bid'a ita bid'a ba ta da linzami yanzu kai yanzu kai da kace kai baka baka san a dinga cudanya baka san a dinga zagaye kai da a dinga zauna kai ana cin shiniya ana kanta ashafa ana kanta ana kanta sira ana kaza kai iyanka ce na wannan bid'a kuma ba kai a kira aka bi aka za a kira an daina to me ya hujja ka da kula kace shi wanda yake wancan shi kai babu hujja in kana so ka kawo shi hujja kawai kace to da ma haramun ne ba a ce ayi ba kaga shi kenan a huta amma ka zo ka ce kai ba za ka yi ba wanda ce maka hankali ka fa hankali na kai yanzu kake wancan din waya saka to ai hankali ne tunda hankali istisani ne kyautatawa ne abin ni ma na kyautata za ka bari dan na ci gangan ka bari ayi maukibi ka bari ayi kaza ka bari ayi kaza duk wanda za a je ayi ka bari ayi ikhtilafin ba kuna ganin abin da yaran nan suke yi na rashin kyautawa a da sunan maulidi ayi rawa a je a daka ya je nan ya dawo yana wani rangaji ana waye wani mai hankali ne ce in ba mara hankali ba wani zai ce wannan abin ya zama halal ba yanzu a ce a ce wannan ya zama halal ba ko malamai da suke cewa ayi ayi wannan maulidin wallahi ba sa cewa ayi haka ku je ku ba duk malamai da suke cewa ayi maulidi ba sun ce ittifaqan din su inda aka irin wannan abubuwan suka ya zama haram a hana shi akwai magana da al-fatiha ni maliki ne in kana kawo da malikiya to fatiha ni babban maliki ne yayi magana da aka tambaye shi akan maulidi yace la a'lamu li hadha al-mawlid aslan yace ni ban san wani asali ga wannan maulidin ba fi kitabin wala sunna ko altafin Allah ko a sunnan manzon Allah wala yunqalu amaluhu an ahadin min al-umma min al-umma alladhina hum al-qudwatu fi din yace kuma ba a taba ruwaitowa ɗaya daga cikin jagoran addini ba a cikin al'umman nan an taba samu an ce an ce yayi maulidi ba a taba ba in kuma mutum yana son yana gani abin da ake cewa abubakar ko kuma duk ƙarya ake musu ba inda aka ce abubakar ya ce a maulidi wai ya ce wai ga fara maulidi babu babu ƙarya da tsaba almutawassiquna bi aqal mutaqarrimi wanda ce in kankamo da gurabu na magabata bal huwa bid'atun yace wannan bid'a ce ahdatha hal baqaluna yan kafayan zauna gari banza masu kokarin su cika cikin su kawai su suka farar da shi haka bai faɗa ba wani na faɗa ba wa shahwatu nafsi tsaba san zuciya ne kawai itana bi al-akaluna masu ci da addini suka suka tuka hidima haka shi ya fada kuma haka shi ma ash-shaukani ya fada a cikin hukumul maulid yace bal atba'a al-muslimuna malamai sun yi ijma'i annahu lam yujad fi asli khair al-qurun lam yujad ba a samu maulidin da wato fiyayyar wato lokaci na sahabbai ba da kuma da suka bi su tautawa wallan ladina yablahu wallan ladina yablahu wa ajma'u anna al-muqtari' lahu as-sultan al-mubaffar abu sa'id kukubu kukubri yace cewa sun yi ijma'i kan cewa wanda ya kirkiro shine shi al-muzaffar duk da kamar da muka faɗa ba shi kirkiro ba amma dai shi ya fadar mishi gindi yasa daga baya maulidin ya zama wani abin da yake a kayan gabas da jama'a suna yin shi suna son su rika yin sa ko yaushe akwai magana babu tambaya insha Allah akwai magana akan hukuncin mutanen alheri ya kamata su dinga zuwa wajen maulidi wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin malaman mu ba mu dace da su akan ina cin malamai na nake magana ba wai malamai wanda kake sauraron su ba yanzu gani malamu da kashi saurari sanzu ba wani kiro zai je wani maulidi ba wasu lokacin malaman mu wanda suka kantar da mu suke da minna akan mu sunna suke yi amma sai suka rika yi maka su wani ba na cewa ai su za su je su faɗi sunna ne maza Allah yana zuwa wajen sukin kaza yana zuwa wajen lokacin da maka ke karkashin kafirai yana yin wa'azi da haka su za su yi su wa'azi ne waye waye waye waye waye wannan duka wato sun yi kiyasi ne ma alfarik sun yi kiyasi ne ma alfarik saboda shi maza Allah ya lokacin da yake zuwa wannan ba zuwa yake je tarayya da su a wannan aiki da suke ba zuwa yake ba san ya faɗa ba yace qulu la ilaha illallah tuflihu haka yake faɗa musu ya je ya je wato inda suke taruwa suna cinikayyar su sai je ga musu wannan magana suna so ko ba su sai aka kai ma yanzu da zaka je kamar kara ne kaga ko ana so ka shigo ba ko ba san ka shiga da duka da da zagi da waye kace maulidi bid'a ne ka wuce abinka ka ga ra'ayi kaga ba an yi wannan zaka yi to me zaka je to me zaka je kai za ka je ne kawai daga baya wani ya je ya ce malam wani ya ce a bida dr awar bamba ya ce a bida ya ce a ce a maulidi ya ce zai bada wani director ba wani ya zo ya kwar gidansa wallahi tallahi wannan babu dalili ko qur'ani ko sunna babu ta ka ce wai za ka daure mata bida a gindi ka ce wai a zo a kwar gidanka wai wai ka zo sai ka bada director gidanka ba a ina aka faɗa wannan magana bayan ubangiji na cewa wallahi la shaduna zuwa wa idza marru bil lagwi marru kirama ubangiji yana ana azzur inji malamai shine duk da shirka da duka wannan ban Allah ba su halarta in kuma suka in kuma suka gittawa suka ana yi marru kirama marru muqridina munkirina za su guje ne su ce wannan abun ba daidai bane saboda haka ba yanda za a yi kana malamin sunna kuma ka ce wai ramin ka aure bayan ka mutu wa zai zo ya maka lauya ya ce kai ba wanda kake ba an ɗau hoto da aka an ce an kabo da hoto an ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda haka wannan mu muna ganin ba daidai ne ba magana kuma abinci shi mawlidi yankan mawlidi da wasu ke cewa ba za a ci ba muka ce kara zafa ba shi shanin addini ba dan zafi ne ba a yana bukatar tafsiri idan ya zama shi wannan abin da kuka yanka a lokacin maulidi shi wanda ya yanka aniyarsa ko ruwa da shi muka yi muka yace shi yanzu ya yanka ne saboda ya nemi yardan manzon Allah saboda girmamawa manzon Allah saboda wannan idan yayi zai sa ya samu wato albarka zai sa kuma wato manzon Allah ya taimaki su wannan alkarabin din su wannan wanda suka yanka da sunansa din suka ce kuma manzon Allah zai taimake su to wannan kaga zama shirka ba ya fa zama shirka haramun ne haramun ne ba maza ko me yasa ka ce kuma abincin da aka yanka da sunan Yesu ka a ci shi ba ka ba ka suke mushi ba dan an ce kuma za ka suka ce za a ci duk wanda wanda da sunan Maulidi ya ce shi saboda wannan yayi wallahi a ji masa kayansa kawai wannan ya zama mushe wallahi kawai ba wala karama ba wata karama a harkar nan duk wanda ya irin wannan Allah ta'ala yana cewa inna ma harama alaikum al-maita wad-dam wa lahmul wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wa ma uhilla bihi li ghayri Allah in ji malamai in ka je ka duba magana na Qatada magana na su Mujahid magana na su Al-Walibi da Ibn Juwayr da suke rawaitowa daga Abdullah ibn Abbas da su Afa da Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam zaka ji cewa ma wa ma uhilla li ghayri bihi li ghayri Allah yana cewa shine abin da aka yanka ne girma wani Allah ta'ala wannan duk ijma'in malamai ne ka je ka rawaita tafsiri haka zaka ji wa ma bu bihi ala nusum shi ma duk fasara shi kenan a wajen malamai sai aka dan kace manzo Allah wai kace kai dan girmama shi sai kuma ka a ci ba za a ci ba haka hadisi tabbata ci sai muslim hadisin Amir Abu Kufail daga Ali bin Abi Talib yana cewa manzo Allah yana cewa la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ta'ala ya la'anci duk wanda ya yanka da sunan wani Allah ta'ala zai girmama shi amma yanzu misali da mutum da ya zo ya ce mana ni yanzu ba na yi dan maza na sa min albarka in yi kaza in yi kaza dan maza na ya taimake ni ko wani wato kasuwa ta kulle maza na ya bude min ba ita shi ba yayi dan wannan ba shi yanzu yayi ne saboda girmama manzon Allah mun shi na jakadan Allah yace yayi ne saboda wato a a saboda wato yana son maza Allah son maza kuma wannan ibada ce yace yayi ne saboda ya bi sunnan manzon Allah saboda yana ganin wannan abin daidai ne a yi a fahimtar sa to yanzu wannan abin kaga bai zama bai zama bai zama wuce ba saboda yanzu wannan abin da ya ai ibada ce ibada kuma ai ai ya ce ba manzo Allah yana fata da ibada bai Allah yana fata da ibada kawai dai yayi saboda girman manzo Allah saboda manzo Allah abin ayi mamaki to in yayi dan wannan kaga wannan shi daban ba cewa ne wani kaje ga maka da mai wa'azi ka je ka kaje ka je ka ce ina abincin maulidin naku a ba wani ba wani magana ka ce ina abincin maulidi a kai da kake wa'azi eh kabari dai misali dai ana cikin yunwa ko wani shi ba zai iya wani ba ko lokacin shi muzaffar din nan sarki ne a lokacin da yake yin alheri da yawa sarkawa matalauta ta nasu samun alheri wani ya ce shi ana raba buhun shinkafa shi kuma ɗan rubi da an gindi a lokacin shi ya ce ba zai raba ba sai lokacin bakin zai su karba ba ko wannan kamar shi da halinsa in suka in suka ci sun ci daidai babu wani babu wata matsala a ko da yanda muke so na riga na riga na na dau lokaci sosai a yi haƙuri maganan ƙarshe da kawai da ta rage min shine magana akan wasu da suke faɗa cewa ana iya samun mutum mai maulidi kuma wato a bashi lada suna danganta wa ibnu taymiya kuma suna ɗauko maganganu na su na dr ahmad bamba suna cewa ai ga idan Allah ya fara tona asirin wahabiya wai wai wai har a shekarun baya za ku ga junaidu wannan saurayi dan ina wannan matashin dan bauchi ya zo ya yi ma malamin Muhammadu Sani Umar wai zai mashi gyaran ka Abdulawa wai ya ce wani gyara guda biyu ya masa akwai kati da ya amfani da shi ina jin ko kadi samu ne a shi asalin littafin malam ya ce ana iya yana iya samun lada ya ce wai ai wannan ma bai san larabci bane babu wani wai kadi tana zuwa ta hakikan ba wai ba abin da ba kaga wannan yana nuna shi ina jin bai je wani malamin nasa makari ba dan shi makari muna tsammanin kamar shi ya ya san larabci haka muka san shi da shi mun tun a gida mun san cewa shi da shi da babansa wasu masana larabci ne ba ma wata ina bai nemi shawararsa ba dan wannan jahilci ne tsabanta dan sakandare ma tun muna sakandare duk mun san mun saba da shi kad yayin ta tasafi ilmu zari'i ana tana zuwa ta zama harfu taqlidin wa takdir yanzu misali idan na ce a kad ati gadan to ba fa ina cewa ne tabbata zo ba zan iya zuwa gobe haka abu nake faɗa ana kin harfu taqlidin wa takdir takan zo ta haƙiƙanin kamar yadda faɗa kada ya alamu Allahu wa'awqi wannan kaga ta zo a taqiqin amma ba shine abin da zuwa ba galibi ma a larabci a yanzu in kaga qat ta tafi fi'il mudari harfi taqlil wa taqdir ake kiranta wannan shine yaran farko da ya masa yaran nabi kuma sai ya ce wai wai iktida'u sirat mustaqim mukhalaf ce ma da ce mukhalafata ashabil jahil wai sai ni ma mata ma wani gyara ya masa dan dan shekaru wai ya ce wai bai ma iya irabi ba to ina wannan shine maka mamaki yanda wata sa yanzu mutum bai gama sanin kan masa da can masa ba dama da hawa ilimi wallahi ba ya sani da yawa fa muna fa musu wallahi kara ne amma galibi ba sa ta madidi wallahi wannan abu ne sananne wallahi kin muna sakandare mun san wannan abu ittiba'u sirat al-mustaqim malati mukhalafati ashabil jahim shi ka'ida na malamai idan aka samu ismul fa'il aka samu ismul fa'il ko kuma masdar masdar din ko ya zama munawwal ko kuma mudaf ismul fa'il ko masdar aka zama munawwal munawwal shi mai tanwini ko ya zama mudaf kamar iktida'u iktida'u sirat al-mustaqim kaga wannan mudaf mudaf ilayhi to to aka samu wani suna da ya zo gaban wannan to ka'idan malamai wannan sunan za ka yi mushi nasaba ne alal mafudiyya wannan haka yake ka'idan ba ba wani ka'ida ta biyu wannan shine abin da ya shahara a wajen malamai wanda suka san larabci ga subani nan Allah ta'ala na cewa la tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi me yasa bai ce rusuluhu ba wala tahsabanna Allah mukhlifa wannan wannan wannan ba maful bane mukhlifa wa'dihi mukhlifa wannan mukhlifa mudafu wa'dihi mudafu mudafu ilayhi sai aka sama rusulahu rusul wannan suna ne yazo bayan mudafu mudafu ilayhi ba shi magana ba ya tace rusulahu kuma amma kaga shi ne san wannan ba ina jin baya baya karatu sosai magana mafi inganci abinda su malamai suke magana wanda ya je da waye idan ya yi maulidi ubangiji zai iya kawo da kai daga gare shi mutane guda uku ne ibn taymiya ce magana kuma ibn taymiya nan altafansa a wannan zabi ya sama da kasa da ko ila ya ta magana cewa bid'a ce bulbul shi ba abin da ibn taymiya kawai ya magana cewa yayi bayan ya gama cewa wannan abubuwa bid'a ne ba ba shar'anta ba wane ne wane biya fada kuma yace wannan abubuwan ya kamata musulmi su daina shi biya wannan magana to amma sai zai magana cewa to ana iya samun wani mutum da zai zo yayi da ikhlasinsa da kokarinsa ubangiji ya bashi ladan ikhlasinsa da kokarinsa ba akan bid'a ba an bar wannan magana wannan magana ne ta sa wasu daga cikin malaman sunna irin su al-fiqi shugaban asarar sunna na masar da su wannan ashekh rabi ibn hadi al-madkhali suka yi sha akan ibn wai dan me zai ce wai za a samu lada su musu yadda ba wannan ba yanda ka iya dole ka tsaya da magana ibn taymiya haka take ilimi haka yake a bar shi yanda yake jahili wanda bai san cewa maulidin haramun ne ba aka nuna mun cewa wannan maulidin hanyar san annabi idan ya ji Allah ya tabar da shi Allah zai bashi ladan niyyarsa ba ladan mutum ba saboda shi yanzu ya yi ta kokarin ya nufaci daidai sai wani ya kiba shi ba daidai ce in kana son Allah ya karbi ya karbe ka haɗu biyu to ka rika yin maulidi sai dai yana yi dan san Allah da manzansa dan san manzon Allah sa da girmama shi wannan Allah ta'ala zai bashi ladan ni ikhlasin sa wannan shine abin da malamai ke magana sai kuma abu na biyu da malamai ke kawowa ko kuma wanda shi yayi yayi kokari shi ba mai masani karatu ne ba sai ta kalilanci ma wani malami da ya yarda da shi kamar wanda ya ce shi yanzu ya riga ya gama yarda da su is ibn abdul salam irin su asiyuti irin su abu shabata irin su wane ne wane ne irin su ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-haytami da sauransu sun ce wannan akwai bid'a kyakkyawa da haka maulidi ma wani abu ne mai kyau sai ya je yayi bai babu sakaci bai sakaci ba shi iya barinsa su kenan an buga an raya ta kalilanci yayi to kawai wannan abin da za a gaya mishi kai to ka tashi ka je ka nemi ilimi kawai shi dama shi fa'u da ilmi su'al ka je ka tambayi ilimi na malamai in ya zama ya yi ta kokari amma iya abin da ishahada suke ne tike da shi zuwa ga ra'ayi na marju'i dama malamai suna cewa idza idza ijtahada al-mujtahid fa addahu ijtihaduhu ila ra'yin marju'i fa huwa ma'dud 'inda Allah ta'ala duk wanda yayi kokarin sa iya kokarin sa idan ya fahimci daidai bai fahimta ba yayi kokari kokarin sa tike da shi zuwa ra'ayin kuskure to ubangiji ba zai tabar da shi ba zai ba shi ladan kokarinsa amma ba ladan bid'a ba saboda dama ai ladan guda biyu ne ribi ne akwai ladan ikhlasi kar ku manta akwai kuma ladan dacewa da sunan manzon Allah to kuma ladan ikhlasi ubangiji zai ba shi amma ba ladan dacewa da sunan manzon Allah ba shi wannan bai dace ba to wannan shine hadisin da zai hada hadisin zai hada hadisin fa asaba falahu ajrani wa in akhfa falahu ajrun wahid wannan shine abin da shi yake maimaitawa na yi wannan dajiyar saboda wasu daga cikin ‘yan uwan ahalin sunna suna zafi akan wannan akwai lokacin da tattaunawa ta yi zafi wasu ‘yan uwa a kaduna cewa wannan maganar ba za su taɓa yadda ba da ibn tamiya ba na ce wannan maganar ko kuna so ko ba ku so haka maganar take ibn tamiya ba saki yayi ba to amma shi ilimi ana tabbatar shi ne don ilimi ne shi dan gaskiya kenan eh ba dan kawai ba muna kin maulidi ba za mu zo kuma mu iba karama ko cewa mu ce duk abin da suke yi din makwannata ne din ba san annabi waye waye eh akwai ba san annabi ba wuce ba babu shi ba amma dai wannan bid'a ne kuma wallahi ko suna ko ba su haka zamu dinga wurigi da su da hujja cewa wannan abu bid'a ce ba kuma san annabi bane kuma wato kamar yadda shi al-fatiha yake faɗa a hadafahu al-battalun wa talabihi al-akalu wanda suka yi su ne masu neman mabannata su suka farar da wannan abun kuma masu son su ci da ci da addini su ne suka farar da waɗannan abubuwa amma ba wai masu bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haƙiƙani ba a yaƙuri na ja mu sosai amma ba na son ya zama wannan a mun sake tattaunawa kan wani maulidi insha Allah ta'ala wanda zai zama karshen magana sai dai yayin da kuma wata manzara sama ta zo to mara baka wata kila ko kai kadai na na'am na'am eh haka na'am masha Allah kaga ai shi kenan a bari da Allah guda daya ya isa da ta iyaye mun wahalar su um wato shi wannan aya shi kansa wani abu da ba ka mamaki shi ka san bid'a wani lokaci in mutum yayi nisa san zuciya ta yawa kuma sai ya zama har abin da anya ana da kini ya sani amma wallahi sai zai fara wani abin da ba ilimi ba ni farko da na fara jin yana yin wani hujja da wannan aya a bi kulli saraha shehu dairu shine ne na fara jin yana wannan magana shehu dairu ba wanda ke masa inkarin ilimin sa da abin da ubangiji ya bashi na qur'ani da sauransu to amma wannan aya na khairun mimma yajma'una dan Allah yajma'una yana nufin yana nufin yana nufin wato me yake nufi a aya yana nufin addu'a tare a yi maulidi shi kanshi lafazin yajma'una ba fa yana magana fa fa addu'a tare ne ba ba fa yana magana addu'a tare ne ba yajma'una ba yana magana wai jiki da jiki jiki da jiki sai tare sai tare ba ba shi ake magana ba kwata kwata ma in ka je ka tafsirin ayan ba wanda ta fassara shi haka amma abin da zai baka mamaki wanda ke tukiya shi gangaren ne ya ce an ce min gangaren kuma alhamdulillah haka din ne ba na ce ba haka ba ni ma kowa ma ya yadda amma saboda Allah ina ka iya samu wannan wannan wannan abin wannan ga wanda ake ni za a mushi dariya yajma'una ba shine ya yajtami'una ba za ku za ku wata rana wata rana malal ban zan yana faɗan wannan magana to kuma abin da zai baka mamaki wannan wani abu ne larabcin da yake wato kananun yara wanda ba su wato ka iya cewa kannin kannin mu ne da su san wannan larabcin da ban bai sa fasara haka to kaga san zuciya bid'a in ta zo wani lokaci wato ba ta bari kai ka don dan in bid'a ta zo zaka ga iya kokarin ka ne sai ka kare ta da za a yi ta kawo ta aya to kaga shi wannan sallan musa ne an shiga ayan an ja ko wasu umumat kawai an ce duk shi ne kaga in abinda dai kawai zan faɗa shi ne in aka ce kawai wato wai wannan yana aya ce ta maulidi to yana kamar maulidi a ciki da mu da su ittifaqan cewa mauli ta shiga wannan fahimta ce ko to fahimta kuma in da kun kun kun samu sabani za ta komawa sai a koma wajen magabata ai sun fasar ayan ba kun ba sun riga fasar ayan akan mu ba to kowa sai je ya gani an fasara wato ya suka fasara su wannan ya bayi sun sun yi biki ko ko a kawai dai wannan suna yanayin yadda suke mata fasara balle ma fasaran kamar da na faɗa ba haka ake ba haka yake ba in aka je aka zo maganin malamai za a gaba ba ba haka yake ba da yake dai tacci ne faɗa wannan magana ni ba sa ni wato su kuwa kan shi amma ba haka ba wannan magana da wata idan muka zo kan gaba za mu fasara wannan aya wata rana za ku ji yan audio na fasarar da malamai ke yi wanda fata ya halari ga akai Allah ta'ala ya kyauta to insha Allah ta'ala abin da muka tada Allah ba mu lada abin da muka shirya ta'ala ya kai mana Allah ta'ala ya sa wannan yan uwa na mu su fahimci abin da muke gaya musu soyayya ce ba wai kiyayya ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم عسنا عقبا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
Allah